الحمد لله لله سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه bayan haka ‘yan uwa da ƙaƙurai masoya manzan Allah sallallahu Alaihi sallam in fara da kan malamanmu da suka halarci wannan guri tun daga kan sho Muhammad Nasir ɗan uwana da kuma ga liman ga sai shi ma yana zaune a gefe ga su irin su imamu shafi'i zakirai masu makogaran zinari alhamdulillahi ‘yan uwa kowa ya ce alhamdulillah alhamdulillah wato yana ɗaya daga cikin wato arzikin da Allah ya yi mana tabaraka wa ta'ala kasantuwanmu na ɗaya daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mawaƙi yana cewa wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmasi ata'u sarayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا abin da yake ya ce yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara min ɗaukaka ya ƙara min jiji da kai da girma nake takawa da ƙarfi kasancewa na shiga ƙarƙashin faɗin Allah da kuli ta ta ƙaulika ya ibadi na shiga cikin faɗin Allah da Allah yake cewa ya ibadi ya bayina babban falala ta biyu kuma da Allah ya mun wa an arsalta ahmada li nabiyya Allah sai ka turo min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabi na alhamdulillah babban abin alfaharin wannan al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance dukkan annabawa waɗanda suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowanne daga cikin su babban burin su ya kasance ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ji yadda alqur'ani yake hakaito mana addu'o'in su tun daga kan annabi Ibrahim zaka ji yana faɗa wa alhiqni bis salihin har aka zo kan ƴaƴansa su ma suna faɗa wa alhiqni bis salihin har aka zo kan jikokinsa irin sa annabi Yaqub da ƴaƴansa su ma suna faɗa wa alhiqni bis salihin as-salihin dinnan sune ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai mu dinnan da ba karan komai ba sai annabawan Allah suna kwaɗayin a ce sun haɗu da mu su zamanto daga cikin mu to kun san me ya jawo mana wannan annabi Muhammadu an faɗa wai shi Ibrahim yana cewa wa izzul abdi izzu maliki in kaga bawa ya samu ɗaukaka ya samu girma ya samu daraja to za ka ga mai gidansa ma mai daraja ne ba dan komai ba shi ne yau idan aka ce muku ku kaddara shugaban ƙasa zai zo nan kafin ya zo sai an turo wasu jami'an tsaro an turo wasu security na ciki da waje in an ce maka ai ga wannan ministawa ne ne ma za ku ga kowa yana kallo wannan ne ministawa ne wannan ne to wai wannan ministan da wa ya samu wannan daukaka da shugaban kasa da shugaban kasa zai zo kuma sai kaga an bar kallon minista an koma kan shugaban kasa wai na sai da suna Maryam yar shehu Ibrahim sai da Maryam ta je cota sai zama da mutanen yan uwanmu na Nijar suna ta mata hidima ana yar shehu yar shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ga yar shehu ta zo can kawai sai aka ce shehu Ibrahim ya sauka a ƙasar ai da shehu ya sauka kawai sai ga mutane ana kokuwa da sai da Maryam ana leƙa shehu ina shehu yake mutane sun ba sai sai da Maryam ta kalli kanta tace yanzu ni ne ake min hidiman nan amma kalli kowa ya bar gani na yana kallon shehu Ibrahim sai ta kalli shehu Ibrahim sai ta ce kai innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha kaga masu mulki manyan mutane in sun shigo alƙarya duk sai su bata sha'ani sai shi Ibrahim ya karasa mata ayan ya ce wa kazalika yaf'alu wannan shine halin su ma'ana haka muke yi haka muke yi to ala ayi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin annabi Musa babban annabi ne eh ana ganin annabi Ibrahim babban annabi ne ana ganin annabi adamu babban annabi ne amma fa in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gansu kuma duk ba komai ba tare da cewa dukkan su girma ne maulana mushi ibrahim ya ce wa kulluhum هذا المفاخر والأولى وما كالإمام الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم خسالة وما كالإمام الهاشمي خسالة دكانسو يتشي سنتارو جرما da ɗaukaka da daraja duk annabawan Allah amma duk cikin su ba kal imamil hashimi khisala babu irin manzan Allah annabi shine arzikin da in Allah ya baka shi to ka taka da ƙarfi Allah ya baka arzikin duniya Allah ya baka arzikin lahira sallallahu alaihi wasallam wata rana manzan Allah yana zaune sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya zo sai ya karanta at-taura sai ya ga at-tauran nan abubuwan da yake cikinta yana ɗibi da abubuwan da yake cikin alkur'ani ba dan komai ba Allah ya gaya mana ai cewan alkur'ani ai musaddiqan ne lima bayne dai alkur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi alkur'ani yana gaskata at-taura yana gaskata injila yana gaskata zabura duka yana gaskata sufi ibrahim wa musa haka alkur'ani yake to sai na umaru da yazo sai yana karantawa annabi at-taura yana ta karanta wa annabi a taura yana karanta annabi a taura sai aka ga fiskan manzo Allah yana canzawa aka fiskan manzo Allah yana canzawa sai sahabbai suka taba sayyidina Umar suka ce baka lura fiskan manzo Allah yana canzawa ba sayyidina Umar sai ya ce ya rasulullahi baka so ne naga kamar littafin manzo Allah ya ce in zo muku da shari'an nan faratas ka zo kana kawo min littafin Musa da littafin Isa da littafin ibrahim annabi ya ce lauka na isa wa musa hayyai ma wasi a kuma illaci ba da musan da isan suna nan ba za su iya komai ba sai dai su bini in ji manzo Allah a lokacin sunansu ba annabawa ba sunansu sahabbai kuma wannan shi abin da alqur'ani ya tabbatar cewa Allah ya riƙi misaki alƙawari da dukkan annabawa cewa manzo Allah zai zo muku amma idan manzo Allah ya zo muku za ku kunce rawanin annabta la tuminunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi wa la tansurunna za ku zamanto kun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda Allah yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina to za ku kasance cikin mu'minan nan ku taimaki manzon Allah qala aqarartum kun tabbatar wa akastum ala zalikum isri qalu aqararna suka ce mun yadda zamu aje annabta zamu bi manzon Allah Allah ya ce to shikenan ba mala'iku ba ni kaina kala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to ku shaida ni ma na zaman to mai ba da shaida cewa in annabi yazo za ku ajiye annabta ku ku bi manzo Allah to wannan dukkan abin da ka gani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi da wannan daukakar to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda ya taka kafarsa da girmansa baya mancewa da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam to abinda muke so yan uwa kullun dalilin wannan lakcoci da muke zaga gari muke yi da waɗannan abubuwa mu jawo zukatan musulmai mu jawo hankulansu mu kama tunaninsu da cewan Allah bai yi mana alkhairin da ya kai manzon Allah ba Allah bai yi mana alkhairin da ya kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ba da rayuwansa ya ba da komai nashi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sha wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin annabawan Allah kaf ba taɓa samun wani annabi da mutanensa suka cutar da shi iri na ba sallallahu alaihi wasallam dan wa aka cutar da shi dan mu aka cutar da shi ko ba dan mu bane dan mu ne annabi ya dauke wannan wahalar sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ashe wajibin mu ne duk lokacin da muka ga wani sawa'un mai sunan shi musulmi ne ko sunansa ba musulmi ba yana ikirari domin ya rantse ce ya ga manzon Allah ya yi ƙasa to wajibi ne ga dukkan musulmi da dukkan musulmi wanda ya yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya ga ya kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da zai iya abin da mu za mu iya doka baya hannunmu hukunci baya hannunmu karfin da Allah ya bamu shine karfin hujjoji daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun bayin Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su'ul adadi kowane iri ne a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi ya kafirta su'ul adadi sai dai ɗayan biyu in kai su'ul adabin da baka sani ba to wannan kuma za a iya maka uzuri baka san kayi ba domin dalili muna da hadisin da wani yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka to in an maka bayi uzuri a wannan babin shikenan amma mutum da hankalinka da tunaninka ba bal- ba benelin ka je ka sha ba ko wata ƙwaya ne ƙarfi ka taɓa janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan ka arne ko kai waye kai sunan ka arne ko kai waye kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine dalilul khairati shine asalul khairati barin gaya muku dalilin da ya kamata dukkan musulmi ya ji a zuciyansa wajibinsa ne ya tsaya ya ga duk abin da zai karkani manzon Allah ya tara wannan abu su sabon manzon Allah haka suka rayu haka suka rayu sai da tuna kan sa'u lokacin da aka je yaƙi tana da miji tana da ‘ya'ya tana da ƙanne duka aka kashe mijinta aka kashe ‘ya'yanta aka kashe ƙannanta duk ta ga gawansu ta ɗebo su a kan raƙumi tana jan su in bai sun ganta sun samu abin da ya faru da ke kenan haka an kashe sai ta ce ma balu rasulillah me annabi yake ciki wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki abin da nake faɗa kenan ma balu rasulillah sai da aka nuna mata annabi aka ce ga manzon Allah can sai ta ce kullu musibatin ba'daka ya rasulillah ya rasulullah jalal duk wata musiba annabi bayan ka wannan musiban mai sauki ne ɗana da na rasa ba komai bane mijina da na rasa ba komai bane kanina da na rasa ba komai bane duk musibar da ba annabi ta taba ba to wannan musiban mai sauki ce to abin da zai baka mamaki manzon Allah yanda shi yake son mu ka san an ce wai so me son ka ko ba laifi bane wannan a kaman ma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba samun wanda yake son al'ummarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ka fiye da yanda mahaifiyarka take son ka manzo Allah yana son ka fiye da yanda babanka yake son ka manzo Allah yana son ka fiye da yanda matanka take son ka manzo Allah yana son ka fiye da yanda ƴaƴanka suke son ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da zai tashi a gaban Allah abinda zai fara cewa Allahumma ummati ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata kuna ganin wanda yayi mana wannan soyayyan mun yi halacci mu ji wani ko wasu sun fito da sunan wai sunna ko wani abu su fito su ce za su kartani mutuncin manzo Allah mu kyale su abin da karanci za mu iya musu shine mu fito mu zungure goshin su mu ce ƙarya kuke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka ya fi babanka ya fi mamanka ya fi danginka ya fi kowa naka sallallahu alaihi wasallam wannan haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah shi ya faɗa a hadisi yace la yuminu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina kai ba mumini bane in ya zamana baka fi son manzon Allah akan ɗanka ba baka fi son manzon Allah akan babanka ba baka fi son manzon Allah akan dukkan mutanen gari ba manzon Allah ya ce kai ba mumini bane to wace da'awa ce ta zo mana yau tauhidi tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa ka ajiye shi tauhidi tauhidi to za mu yi tambaya da tauhidin ka da na sayyidina Umar wanne ne yafi inganci na sayyidina Umar ba haka bane da sanin addinin ka da sanin addinin sayyidina Umar wanne ne yafi zurfi to sayyidina Umar ya zo kai mala a baraba fi watan nan da Allah a bashi a bashi a bashi ana kawo mana distraction please da Allah a zauna kawai a sayyidina Umaru ya zo ya samu manzan Allah ya ce manzan Allah ya Rasulallah na kusanka a kan wato ‘ya'yana na kusanka a kan dukiyana na kusanka a kan komai na wace da ya Rasulallah ran nan nawa ne kawai ban kusanka a kanta ba manzan Allah ya ce baka fi so na ba ya ce to har yanzu da sauran imani baka cika ba mumini tukunna har yanzu in ji manzan Allah to tambaya a nan kuna ganin dan Allah a lokacin tauhidin sai na umar ne bai cika ba tauhidin sa ya cika cif cif ɗari bisa ɗari baka ita dan a lokacin sai na umar su ne da su ake yaƙi suka ba da jinin su inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sayi ransu da dukiyansu su suke bayarwa su yaƙi dan kara tauhidi la ilaha illallah da yaƙin da sayyidina Umar yayi da kokarin da yayi wajen ɗaukaka karmar Allah manzo Allah ya ce yanzu baka imanin ka bai cika ba sai da sayyidina Umar ya zo ya ce wallahi ya rasulullah yanzu na fi ka akan ƴaƴana mata na dukiya na annabi na fi ka akan raina kun san me manzo Allah yace sai yace al'ana ya umar yanzu ne ka cika cikakken mumini ashe me ya cikan imanin mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka iya samun mutum idan yana shan giya yana zina yana caca in ya fi ka san annabi duk sallar ka duk karfin tauhidin ka duk sunnan ka duk dangala wandan ka duk yemin ka wallahi wuta zaka tafi eh wannan ba mu muka faɗa ba su ma da na ga wani malamin su ya faɗa saboda zai tashi ne a kujeran almar'u ma man ahabba almar'u ma man ahabba shi san manzo Allah in kana so riya ba ta shiga ciki kawai in kana so da gaske ne kana so in baka so kuma baka so kuma kun san me yake gwada haka alamun abin da zaka dinga furtawa a bakinka in dai kana in mutum baya sa annabi zaka oh no no no no annabi ai mutum ne kaman kowa iyayensa suna wani waje bai ga Allah ba yana kaza a tsaye fitsari a tsaye haka ba haka ce faɗa ba to wannan alamu ne na ƙauna ko na soyayya ya zama na ku yawwa ko na ƙiyayya na ƙiyayya ne sannan kuma za ku ga duk darajar da aka kawo aka ce ta manzan Allah ce to sai sun kankare ta jiya shehu burhani yake gaya mana a wajen lakcan da aka yi bayan wajen lakcan da aka yi wani kawai sai ya tashi wai a jikin sikirin dinsa kamar yanzu yadda ka gana wannan gashi nan abin da yake jikin sikirin din an rubuta ana fi jahi rasulillah eh malam ni kullun cikin alfarman annabi nake eh a wannan gaskiya ne ai mu abubuwan Allah bai taba mana ba sai dan annabi in ka ga Allah kai ba mu ba masoyan manzon Allah hatta su makiyan annabin wallahi Allah bai taba musu ba sai dan manzon Allah yawa ta mamaye su ta zagaye su suka kwanta a cikin ta har suke ganin cewan ai mu yanzu komai zani za mu roƙi Allah ba ruwanmu da annabi in ka isa ka roƙi wani Allah ba Allah da annabi ya nuna maka ba annabi ya nuna maka ba in ka isa kai sallah ba sallar da annabi ya koya maka ba in ka isa kai azumi ba azumin da annabi ya koya maka ba in ka isa kai zakka ba zakkan da annabi ya koya maka ba in ka isa kai hajji ba hajji da annabi ya koya annabi ya taimake mu ko bai taimake mu ba duk wanda ya ce manzon Allah ba zai taimake shi ba ku rubuta mai da katan baki sunanka fasiki da katan baki duk wanda ya ce manzo Allah ba zai taimake shi ba kuma in ya kudure ya ci gaba da kudurci haka kai ka san a nan duniya ka ce annabi ba zai taimake ba amma na nufin taimakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai taimakon da wato Allah ne kadai zai iya a mu da ma itikadin mu duk taimako da ka gani Allah ne yake ɗayan biyu ne in ka ce taimakon da nan ma ka zama shirka ta shiga cikin shirka duk taimako da ka gani Allah ne yake taimakon mu idan na je na faɗi misali Allah ya kiyaye ba haka bane idan na rasa kuɗi ka zo ka bani kuɗi wa ya bani Allah ne tabaraka wataala ba haka bane idan na shiga wani damuwa na zo na ce wani taimake ni ka bani ka bani wa ya bani Allah ne tabaraka wataala babu wani motsi da mu muke yi wanda dan adam yake da zai iya a wanda zai iya duka Allah ne yake to in ka yadda duka Allah ne yake yin wannan abun ka yadda man ka mun sha faɗa Allah ya ce a cikin alkur'ani atiqullaha wa atiqur rasula ko bi Allah ku bi manzon Allah wa man yudir rasula faqad ada Allah wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah Allah ya ce kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuna son Allah manzon Allah zaka bi in ka bi sanadin bin annabi shi kuma Allah sai ya soka Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suka gaisa da kai ya rasulullahi ba da kai suka gaisa ba da Allah suka gaisa Allah sai amfani da lafazin hannu hannun Allah ne akan hannunsu tabaraka wa ta'ala ba da Allah suka gaisa ba Allah suka bi ko annabi suka bi sallallahu alaihi wasallam to wai idan ka gane sahabbai sun gaisa da annabi Allah ya ce da ni kuka gaisa sun bi annabi Allah ya ce ni kuka bi to idan mun zo mun roki annabi wa muka roka ba wanda zai kasa gane wannan sai wanda zuciyarsa ta yi kumfuna da kin manzon Allah sai wanda zuciyarsa ta yi kumfuna da kin annabi to an zo an da abinda muke kira shine kamar yadda Maulana Mushe da Usman Bauchi yake faɗa yace an san mu mutane ne wanda wai jami'ai hukumar gwamnati suna kiran mu da no trouble no trouble no trouble ba ma daukan doka a hannu kullum muna faɗa muna cewa dukkan wanda tunziri ya tunzuro shi akan ya ji an taba annabi kai hakuri ka daure saboda Allah ya ce manzo Allah inna kafainaka almustahzi'ina manzo Allah mu muka isar maka masu istihza'i duk wanda kaga annabi Allah yayi wa annabi istihza'i Allah ya ce mun isar maka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabi mu jinjila shi mu daga shi sama mu ce wannan ne da baka so ko baka so duk abin da zaka raya a ranka kai raya ka je can oh wannan shirka wannan shirka kai ka jiyo kai ka jiyo wannan shirkan mu ba mu ganta ba wannan shirkan ni'ima da ita in ya zama da shirkan girman annabi ne an gane sannan kuma dukkan wani abu a ji wannan da kyau dukkan wani tauhidi da za a ce sai an rushe girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tauhidin zai tsaya Allah ya tsari Allah ya tsine wa tauhidin albarka a ga wasu kajiyo ga shi Muhammad Nasir duk wannan ku ya hakuri zan da a eh insha Allah akwai kadiyar da ta faru a kasar nan wanda muke kira wasu Allah su ji tsoron Allah ga kadiyoyi kaman haka bangarori bangarori wata daga garin Kano a Kano an samu wani yaro mai suna Abdul Inyas an yi haka ya danganta kansa ya ce shi ba tijjani ne ya yi ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji tabaraka ta'ala ya ƙara wa Khalifa Ishaq Rabiu kusanci da manzan Allah Khalifa Ishaq Rabiu shi ya dinga in an kamo shi khalifa ya ce bayan 'yan sanda sun kama shi ya gaya wa 'yan sanda ya ce duk wanda ya yi waya duk wanda ya yi waya da niyan bismillah shi malamu ya ce duk wanda ya yi waya da niyan ya zo ya yi belinsa shi ma a kama shi wannan yaron aka kama shi ku ce ɗaya aka zo aka samu wani yaro mai suna wai aminu sharif aka ce ya yi ɓatanci wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka rushe gidansu hukuma ta kama shi har yanzu yana hannu shi ma yaron ya tijjanawa su suka kama shi suka mika shi ku ce biyu akwai yara da suka fito suka yi irin wannan shedanancin wanda ya yi gudumawa wajen kama su shine Profesa Ibrahim Makani tun daga Abuja ya san yadda aka kama su aka ce a mika su su ma ba uku ba kenan to wannan bangaren tijjaniya ba su kare ba mu bar su haka jabbar sheikh nasiru kabara ya fito ya yi wasu maganganu wanda maganganun da abdul jabbar ya yi har yanzu nauyinsu bai kai nauyin maganan da wannan nagarin nan ya yi ba da ta jaki har yanzu bai yi jabbar sunan shi bakadire sunan shi dan sheikh nasiru kabara muna da alaka ta tasawuku da su ba muka ce abdul jabbar ya saki layi mu din nan mu muka yi raddi su kansu yan idalan sun faɗa sun ce da ba dan mu muka rike kafan bada ba kai saniyar ƙasa ba haka suka faɗa aka kama Abdul Jabbar aka kulle shi aka kai shi kotu muka ce haƙƙin manzo Allah yana gaba da kowanne ba an samu a bangaren Najeriya ba kwatsam sai wani bangare sai bangaren Izala bangaren Salafiyya bangaren Wahabiyya ya fito ya ce aka mai tambaya malam shin ya halatta a ce Allah sai ce a'a ba a cewa dan albarkan annabi sai dai ka ce dan Allah ba shi kenan ba amma buɗan bakinsa sai yake na gaya muku wani sai ya kira sunan manzan Allah ya ce ba da albarka wannan cin mutuncin manzan Allah ne ko ba cin mutuncin manzan Allah ba wannan zagi ne ko ba zagi mu gani mu ne ahlus sunna mu ne ahlus muka ce to bismillah sunna an taba manzo Allah bismillah mu gani sai suka fito suka fara a a ai malam abin da yake nufi yana nufin kaza kaza kaza suka boye shi suka tattaro shi ku ce daya aka zo aka samu Ahmadu Gumi dan gidan Gumi ya fito yayi magana wai garin zai yi wa Abdul Jabbar raddi sai ya zama na garin neman gira an rasa ido sai ya faɗi munanan maganganun da sun fi maganganun Abdul Jabbar na a ƙarshe ƙarshe maganarsa ta ƙarshe ƙarshe lokacin da aka yi kes ɗin Debora lokacin da aka yi kes ɗin Debora shi yana da ra'ayin abin da aka yi wa Debora ba a yi mata adalci ba Ahmad Gumi da ya fito aya sai go sai ku zo kuna cewa annabi annabi ai ba shi ake bukata a kare ba risala ake so a kare risalan ake so a kare da kake cewa zaka kare shi dan gidanku ne dan garinku ne annabi ka gaya masa haka a siyaki ko kai waye to ba wannan ne mafi muni ba wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai budu baki ayar da ta sauka akan gumaka a daga cikin mutane akwai wanda suke rike gumakansu suna son su fiye da yanda suke son Allah sai ya ajiye ku zo kuna maganan annabi dama daga cikin mutane akwai wanda suke rike gumakansu suna son su fiye da yanda suke son Allah waye gumakan mu kenan a nufin sa annabi Muhammadu kun fahimta wannan zagi ne ko ba zagi bane muka sa wa ido izala ido da salafiya muka ce to ga dan uwanku ku kamo shi shi ma yanda muka kai namu mu tijjanawa yanda kadirawa muka haɗu muka miƙa na kadir ba su kawo shi ba to ana nan ana nan sai aka samu wani sunan shi Abbas Jega shi ma ya fito akan auren sayyiduna rasulullahi da sayyidatuna khadija ya fito yayi bakaken maganganu akan annabi tare da cewa shi daga baya tsakani da Allah ya fito ya ce maganar da yayi kuskure ne ya tuba abbas je ga yayi haka Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan jara'a amma dai an samu a cikin su nan ma suka ja baki suka yi shiru kuna ji ke gashi a garin Bauchi sharaf wannan musibar kai shiru wannan musibar sai Allah ya kawo mana ita an gane ko Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana aka samu wani mutum a nan dutsen tanshi ya fito yayi magana akan manzon Allah da ya dauko su yakin magana ita take warware komai bana bukatar taimakon tijjani bana bukatar taimakon ya ku yi hakuri ina hakaitowa dan yadda ya faɗa ne ba ladabi bane in kira sunan shuti irin din girman abu ya faɗa yace ba na buƙatar taimakon iyashi ba na buƙatar taimakon tijjani ba na buƙatar taimakon abdulkadiri ba na buƙatar taimakon shehu usmanu kai kowa ne ke kira sunan annabi ba na buƙatar taimakonsa manzo Allah fa manzo Allah fa to abin da zai baku mamaki duka abin da zai baku mamaki dala zan tambaye ku zan tambaye ku ni adalci ni adalci da ya zo ya ce ba na bukatar taimakon shehu barayin ya kawo shehu barayin don girmamawa ne da ya ce ba na son taimakon shehu tijjani ya kawo shehu tijjani don girmamawa ne da ya kawo sunan sida abdulkadir ya kawo sunan sida abdulkadir don girmamawa shehu usmani ya kawo sunansa don girmamawa idan ya biyo da sunan manzon Allah bayan waɗanda baya girmama su meye hukuncin annabi a gurinsa rashin girmama hukuncin waɗannan kun banci karatun bayan yayi wannan aka fito aka yi ca muka ce wa hukuma wannan abin da aka yi wallahi cin mutuncin manzan Allah ne. Wannan abin ya tafi baka nuna wa manzan Allah goyon baya da sakotin din manzan Allah ba to ba yi wa manzan Allah adalci ba. Ba yi wa manzan Allah adalci ba sallallahu alaihi wasallam. Hukuma ta ce to ta naɗa kwamiti a ƙarƙashin shari'a commission. A je a bincika a zauna da shi. Allah ya saka wa shugaban shari'a commission Mustapha Baba Ilela da alkhairi. Abin da ya tashi yayi sai ya kira dukkan bangarori sai da aka zauna da malamai ɗai-ɗai-ɗai guda talatin akwai bangaren izala 1 akwai bangaren izala 2 akwai bangaren salafiya akwai bangaren koma waye duka bangarori akwai su da aka zo aka zauna da su abinda zai ba ku mamaki to ka su fi kan kutare kutare eko din nan kutare eko kan kutare musu eko
Allah a ya ekon yayyawa Allah Allah eh ba gaba ne ba zai dan rage waya yayi yayi abin da zai ba ku mamaki da aka zo aka zauna da malamai 30 kowa ya ji wannan wanda bai sani ba ma ya sani malamai 30 gwamnati ta sa aka zauna da su sai aka ce musu ga wani abu wanda ake zargin batanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru abin da muke so malamai ku ba mu fatawa gwamnati tana neman fatawa a gurin Mustapha ba bai lela Allah ta kama da alkhairi ya janna ya ce a ji tukunna aka sa kowa ya ji a gurin abin da zai baka mamaki waɗanda suke cewa su ne ahlus sunna ƴan tafiyarsa su suka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuma ukun nan akan haka ce me abin yi sai suka ce su abin yi a gurin su suna ganin a kira shi a zauna da shi a yi mai tafiye ya nemo ina wannan abin yake shi musa ba bai yi da ra'ayi kamar sai ce yana ganin ba sai an yi muka malamai sun yadda matan shi ne gwamnati ta dauki mataki a kansa suka ce a'a a kira shi a kira shi abin da zai ba ku mamaki an yi za a kira shi an sa ranar asabar za a yi zaman tiskiye an ba shi a shi cikin malam ya tuku ruwa kawai sai malam ya fara kira yan uwansa ku zo ku taimaka mu ku zo ku taimaka mu ku zo ku taimaka mu abin da zai ba ku mamaki waɗanda aka yi zama da su suka ce abin Hadiyawa su ne kuma suka ja baya suka zara jiki suka ce wannan abun mun yarda cin mutunci ne ba dama hukuncin wanda ya taba manzan Allah kiransa ake yi a yi masa nasiha hukuncin wanda ya taba manzan Allah kiransa ake yi a yi masa nasiha sai Allah dan ya ƙaryata shi ya gwada shi ba komai ba taccen kaskantacce ne kawai sai fara kira wasu suna zuwa masa daga can wannan ya zo da dogon gemunsa ya kawo taimako wannan ya zo wancansa a sama ya kawo taimako wannan ya zo ramamme wani ne manzan Allah ta kuma kira waɗannan ka haƙura mana in gaskiya ne ka ce su ma ba ta son taimakon su taimakon Allah ka su ba gaskiya ba ne to abin da zai ba ku mamaki hikimar kawo wannan kayan dukkansu dukkansu ga nasu an lissafa muku sun yi zaki ga mutum ne ba na mance mu ana zaune kwanaki wani kawai sai ya banka da littafi wannan littafin na rubuta shi a cikin su ba yake su da kansu suka yi hudu a kan mimbari ba wai magana ce ba daidai a gurinsu ba a'a sun yadda iyayen annabi ba su aljanna idantin cewa su makiya manzan Allah ne sai suka yi da koyi kamar yadda yanzu abinda muke gaya wa duk duniya da shi yana ɗaya daga cikin godiyar da muke wa Allah Allah bai karyata mu akan dawon mu wata dawa shi makiya annabi Muhammad su su ce mun musu sharri ɗan wasu ma su ce ana musu sharri ba ka ce faɗa ba to yanzu akwai mai kokwantar cewa wahabiya makiya manzo Allah ne Allahumma illa najiran sai waɗanda suka ware kansu daga ciki akwai waɗanda suka ware kansu a wannan dazan suka fito suka nuna yatsa suka ce ƙarya ne su ƴan izala ne su wahabiyawa ne amma abinda wannan da jaki to kaga wannan sun ware kansu su ba za mu zira su a cikin zirin makiya manzon Allah ba ba gaskiya bane amma wallahi kamar jiya ina kallon wannan hauragiyan mashirmaci dan gombe kabir gombe ya zo yana magana wai wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne subhanallahi azra ala abdihi li yakuna lil alamin nadira wa ya taba cewa annabi ba bawan Allah bane abinda muke faɗa ku faɗa su ji da muryoyin ku annabi bawan Allah ne amma da sharadi yawa da sharadi ku biyo baya duk wanda kuma ya ce wa annabi bawan Allah ne ba da ya girmama annabi ba dan yana ganin annabi bawan Allah ne ba kowa baka sako da shi sunan ka ar mutunci wallahi baka da mutunci duk wanda ya faɗa da niyya ya danganta da niyyar da ka faɗa annabi bawan Allah ne awwalul abidin sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam to in ka faɗi wannan da girmamawa to wannan babu shakka ka fita amma wanda ya ce wa manzo Allah annabi bawon Allah ne ba kowa bane bawon Allah ne kamar yadda su wahabiyawa suke faɗa to ko kai waye sunanka arne sunanka mushriki an gane wannan to abin da zai ba ku mamaki daga ƙarshe ga shan man nasu zan gabatar da shi ga shi wa Isa jaja ya zo yan uwa kowa ya tattaro hankalinsa an yi walƙiya yanzu masoya annabi sun fito fili age maka in ma ka shiga hannun dama na masoya manzan Allah ka yadda manzan Allah yana da amfani zai taimake ka in ma ka shiga hannun hagu makiya manzan Allah ka yadda manzan Allah a wajen ka bai da amfani ba zai taimake ka ba kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati wal jalali duk wanda ya ce annabi ba zai taimake shi ba in ya je lahira wallahi annabi ba zai cece shi ba saboda ceto taimako ne shi ne babban taimakon manzon Allah gode ya rasulullahi taimako na biyu ya gwada mana hanyar wuta mun guje ta mun gode ya rasulullahi taimako na uku annabi ya gwada mana Allah ɗaya ne yace ku bauta masa mun gode ya rasulullahi taimako na uku manzo Allah ya zo mana da sallah taimako na hudu manzo Allah ya zo mana da zakka taimako na biyar manzo Allah ya zo mana da haji taimako na shida manzon Allah ya zo mana da azumi da muke yin wannan watan a ciki taimako na kaza manzon Allah ya ce ya na bakwai ya ce mu bi iyayenmu manzon Allah ya ce mu ya ce mu zauna lafiya da makwabtanmu manzon Allah ya ce mu zauna lafiya da musulmai manzon Allah ya ce mu zauna lafiya da waɗanda ba musulmai ba manzon Allah dukkan wanda yake ganin annabi bai taimake shi ba ya bar wa annabi addininsa ka nemo wani addini eh daga ran da kace ni musulmi ne ka karbi musulunci ai an gama kashi ai ka shiga cikin taimakon annabi sai dai ka fita a musulunci waɗanda ba musulmai ba sun zo sun ce annabi ya taimake su in suka zo suka ce annabi bai taimake su ba sun yi gaskiya saboda ne ba su karbi addininsa ba haka ne amma wanda ya ce shi yana da awai shi ya karba addinin manzon Allah ya so ko ya ki manzon Allah ya taimake shi to da haka yan uwa kowa ya daidaita zuciyarsa an shigo lokacin da ake kidnapping din imanin mutane akan mimbari billahi allazi la ilaha illa huwa ka auna duk wani limani da ka ganshi da manzon Allah idan liman ya tsaya tarancan tare da manzon Allah ka bi shi idan liman ya kauce wa manzan Allah baya ganin girman manzan Allah ko ya zo yana ce maka tauhidi tauhidi tauhidi da tauhidi na rantse da Allah tauhidin shaidan ya fi nasu sai kowa ya ce Allah ba ɗaya bane ya san Allah ɗaya ne daga ciki ma shi ne ya roƙi Allah ya ce Allah ka jinkirta mun Allah ya ce kana daga cikin waɗanda za a jinkirtawa kuma ko an je lahira shaidan zai barranta da mutane ku lura kai jama'a mu ya raina shedan fa annabi adam ya raina aka ce mai yi mai sujada ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni da wuta ka halice ni shi da tabo aka halice shi shi ke nan fa sai aka ce mai fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawmiddin an gama da kai malam aka kore shi annabi adam ya raina aka kori shedan sa goshinsa a doron ƙasa ya yi wa Allah sujada ba. Malamin mal Allah kwarai da gaske amma ya yi wa annabi Adamu suƙul adali Allah ya kore shi yana cikin aljanna. To kai kana duniya ba kama shiga aljannan ba ka zo kana yi wa ubangidan Adamu rashin kunya. Ashe ka ga ko shiga ba za ka yi ba. Shaitan ma ya ji ka morewa don alal aƙalli ya ɗana aljanna. Sai kuma ba za ka ɗana ba. duk wanda yake raina annabi dan wuta ne duk wanda yake raina annabi kafiri ne wannan ba gudu ba ja da baya kan wannan mutane su san wannan annabi ba wasa bane annabi jallayi shine abin da bature yake cewa red line balarabe yake al-khaqqul ahmar to akan wannan muke tafiya wanda dai yau kuso to da annabi sallah kusa da annabi da rashin mutunci wallahi sai mun ture shi kowa wannan kowa ya san wannan da haka Allah tabaraka wata'ala ya ganar da mu Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu Allah ya shiga cikin lamuran mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dan wannan kalmomi kafin na dawo rawu nake cewa ina gabatar muku da shehu Muhammadu Nasir Nasir sunnatul Muhammadiyya Allah ya saka da Allahu akbar
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد dandazon masoya annai muhammadu mu ce muhammadu rasulullah a ce dole ne salati annabi muhammadu annabi muhammadu mu ƙara salati alhamdulillah abinda ya sa muke kiran sunan manzon Allah muna kiran sunan manzon Allah ne domin mu ji
Maulana Mushi Ibrahim yana cewa alayka salatullahi summa salamuhu ukarriru taslimar rasul tanassuha yace nayi salati in yayi baitoci yace alayhi salatullah in yayi baitoci sai yace kun san me yasa nake yace ukarriru taslimar rasul tanassuha yace ba abin da nake jin daɗi kaman in ji ina faɗin sunan manzon Allah ba yanzu nan zakin faida zakin Allah zakin manzon Allah shewa bulfati asani attijani ya gabatar mana da wata doguwar makala a cikin mukaddima wato wata doguwar makala ce wanda ta taɓo sama da ƙasa bangon yamma da bangon arewa duka bata farko ina ba da za a ce ka yi sharhi ma wannan magana to kar ka yi sharhi je ka kunna ma wanda ka san baya san annabi in ya fara maka sharhi sai kun yi shekara arba'in bai manta ba sai ka san za ka yi kama an kai dukan a hankali amma da hannun karfe aka kai sai aka in ta sauka a zuciya tana sauka da karfi sannan gefe da shi ga dakare shakamar isa jaja wanda in muryar nema ba a fi ba ko ba haka bane in kalkalan ne da sugura da kubura da kuburar kubura duka akwai su kuma su zo shi kan dama mun sani bai da wannan ga kuma shi sai malam abbas wanda shi ke gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da himmansa da limaman wannan masallaci ganan kuma shugaba daga cikin jagorar riyada wanda shewul hadi ya zo tare da mu a wannan waje eh na faɗi shewa majjadai eh shi ne dakari ga shewan sagir to muna sa Allah ya saka mu kowa da alkhairi a ga nan kuma dimbin masoya Ali Muhammadu wanda sai na yi haka nake ganin wanda zan iya gani amma kowa yana kiran mu da sunan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal hakika duk jawabin da za mu yi shawul fati ya nade shi a cikin jawami'ul kalimi da ya ara daga cikin kalaman manzon Allah domin abin da yake anan kawai kullum kawai musa ko muka zo har yau mun ki mu je karatu wallahi wallahi har yau mun ki biya karatu muna ta gyaran baki da wasali ne kafin ran da za a je bita ranan da za a je a yi bita to wannan ranan ahalar bikin hujjar islam alhamdulillah ranan za a ci abin da ya kamata a ci abin da ya sa na faɗa ka eh na'am abin da ya sa na faɗa haka shine kamar yadda kullum kuke saurara za ku ga kawai ana yin shan gwace ne wala maraka ku dina bin gaban sikin ana yin shan gaban shan gwace ne mu wannan karatun jawabin abin da ya faru kowa anan in dai masoyin annabi ne zuciyarsa ya masa ɗaci jin wani wanda yake kaskantacce cikin kaskantattu ya yi sakin baki ya yi zance akan zatin manzan Allah musamman da ya da'awan cewa shi musulmi ne bayan ya fita yadda bai sani ba wannan abun kamar yadda kuke ji kullum muna karatu a kayi ba mu kadai ba ne muke da fahimtar cewa maganan da idris abdulaziz ya yi a kan manzan Allah sakin baki ne ba ba mu kadai ba ne dukkanin musulmi sun yi ijimai akan wannan wa'annan musulmin ko ba wai mu yan ɗarika bane a'a ba mu yan ɗarika kawai bane da yan goma yan ɗarika tijjaniya kadiriya ta zawa dama wannan ba sabani sannan da dukkanin musulmi wanda yake musulmi ya yi itikaji da wannan hatta yan uwansa yan izala har yau masu bashi kariya babu wani wanda jara'arsa ta kai ya maimaita maganar da Idris ya faɗa wani an turo mini a garin Abuja ya je ya yi magana maka ke musulmai suna kusa sai da hukuma suka shiga masallacin aka iya fidda shi wannan maganar shekaran jiya ya faru da unguwan da abin ya faru da sunan wanda abin ya faru amma abin da ya samu muke ta yawo dukkanin unguwa kar su maimaita wannan aikin kuma su kiyaye kar su dauki mataki a hannu wannan shine asalin sakonmu sannan kuma sakonmu na uku shine wanzar da zaman lafiya da kiyaye fushin al'umma su ɗauki mataki tun kafin ya kai ga cewa shi mai domin kowa ya san shi bai ganin mutuncin kowa a duniya mutumin da bai ga mutuncin iyaye ba da ya zai ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda nake ta annabi Muhammadu hadisin nan wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaita Muslim ya rawaita an rawaito shi waje daban-daban akwai hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu akwai hadisai dai wanda sun zo daban-daban hadisin da ya faru na ɗaya daga cikin wanda zan karanto ruwayan nan na ibn Abi Asim a cikin as-Sunna wanda ruwayan nan na shi Jabir ibn Abdullah abin da ya faru wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jabir ya kawo hadisin a mujalladi na biyu shafi na 459 hadisi na 943 yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan yakin Hunain an kawo tarin kaya na azurfa Bilal ya kawo su wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi sai ya dauko wannan kayan azurfan yana rabawa yana rabawa yana rabawa sai wani ya taso tingis tingis tingis tingis sai ya ce masa ya Muhammad idil ya ce ya kai annabin Allah ka yi adalci manzo Allah sai ya ce masa wai hak kai tonka ka take ka yi asara wasu suna kawo shi rufa amma mu a yadda muke fasara kenan ka take ka yi asara waye isa yayi adalci a halittan Allah in ni ban zama adali ba manzon Allah sallama a wani ruwayan yake yanzu wanda yake cikin sammai da wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasai da halittan tudu da na ruwa duk su amince da ni sai ku ne ba za ku amince da ni ba sai na umaru sai ni ke zara takwabi yace ya rasulullahi ala adribu uluka ta kansa ba ya rasulullahi manzon Allah sallallahu sai yace me yasa Umaru Umar yace fa innahu munafiqun ya rasulullah wannan shine tataccen munafiki manzon Allah yace sai na Umaru a a sai na Umaru annabi sallallahu a cikin ruwaya na gaba manzon Allah sallallahu sai yake cewa in ba ku labari kun san me yasa na hana a kashe shi sayakhruju min dibdi hadha qawm wasu mutane masu irin halin wannan mutumin na tsageranci da rashin kunya za su fito a ƙarshen zamani in ji manzon Allah ya san da su annabi ya ce daga cikin sufansu ya ƙara'unar ƙur'ana wala ya jawo su hanajarahu da suna karanta alƙur'ani amma alƙur'anin ko kirjinsu bai wuce nan alhanajir ba makogaransu ma bai wuce ba inji manzan Allah yadda aka tsaya iya da ruwa da kwa da ta a iya na aka tsaya ba abinda qur'ani yake shigar musu sai wannan zafin makogaran ba su da kama inji manzan Allah yamraquna min ad-dini muruka sahmi min ar-ramiya manzan Allah yace yadda za a zare mai harbi ya harba bindiga ko mai baka ya harba kwari da baka ta fita ta tafi wani ruwayan manzo Allah yake cewa idan zan rike su zan yake su wani ruwayan kuma annabi ya bayar da umarni inkarin sanin gaibin manzon Allah to mu mun ga wannan gaibin idonmu da idonmu shi yasa ba ma karyatawa duk wanda yace annabi san gaibi bai yazo iya wannan hadisin zamu karanta maka zamu nuna ma gaibi da idanka mu koma ruwayan ke hadisin abin da ya faru a Yemen annabi sai da ya faɗi irin sifofin su kai sai na yace wanda yayi wannan rashin kunya wani irin mutum ne mai dangalallen wando ga cikakken gemu tumbu tumbu ga katotun goshi ya dinga siffanta siffofinsu wanda ka gani da kaga siffansu kaga siffan da zaki to amma abin da ke a nan shine wannan abin ya sa ba ma mamaki idan har a wannan zamanin an samu makamancin irin wancan to annabi Muhammad sallama ya gaya mana ya sanar da mu haka zai faru yau abin kunya sai gashi duk da duniya ta shaida wannan al'amari cewa ya faru sai gashi an samu wasu wanda ba su ji tsoron Allah ba ba su ji tsoron addini ba ba su ji kunyan duniya ba sun fito suna ba shi kariya da mutuncinsu da ransu abin da ya bamu mamaki shine a garin bauchi aka samu baki bakin 'yan daba kuma hukuma duk ta ji su bakin 'yan daba suka fito suke maganin cewa za su tada rikici a garin bauchi ko gwamnatin bauchi in ta yadda ta kuskura ta taba farcen wanda ya soki manzan Allah wai ya sun zo sun kona bauchi wannan maganar muna kira da gwamnati muna da wannan biliyon muna da wannan domin sun ce za a yi rikicin addini ne rikicin addini yake nufi Ah, gina bauchi za su yi ko da bauchi ba yan gari ba ne amma a garinsu sun su faɗi wannan maganin a gayyato yan daba su shiga masallaci su tara mutane suna irin wannan maganganun a gayyato yan daba yan daba garada tuka-tuka su zo masallaci suna irin wannan maganganun suna cewa wai idan har hukuma gwamnati su zo suna faɗin wannan maganar to wannan abin ku sani duk abin da ke faruwa hukuma suna ji kuma suna gani kullum abin da muke faɗi shine su yi adalci adalcin nan kamar yadda kowa ya sani tun da muka fara tarurrukan mu ba mu taɓa fita muka koda ko ƙwarza na gidan makwabcinmu ba mu taɓa yi ba iya abin da muke yi salam salam sai zikiri ba abin da muke dukkaninmu nan ko ya zaba ba jikinmu an san masu tada zaune tsaye an san masu rikici wanda suke da'awar suna da bindigogi an san wanda ya je shi ya yi harbi a gare Kano malaminsa yake ba da labari shine wato Ahmad Bamba yana cewa wata rana wani mutum daga garin nan ya ziyarce shi lokacin ya je ina ji ta'aziyyar malam Jafar ne yace sai biyo masa gida yana biyo masa gida yace kawai sai ya zo ne shimfiɗa masa sallaya yace wallahi kawai sai ya ji ta yi dara ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mara amadu bamba shi dai abin da ya fi iyawa lokacin haddasa ne sai kuma ya ji ga wani kuma sassakana sai ce subhanallahi a malam idi lafiya sai ta wasa a menene ya ce bindiga a jikin ka ya ce a zauna wasa ka gani ai ni duk inda nake yawo da bindigogi a jikina wannan fa muna da shi muna da shi a aji kaf gidajenmu ko wukan banati ne kyau babu wannan muna faɗa da cika baki muna faɗi da gaskiya kuma mu mun sani kuma an sani dukkanin mu babu wanda yake da report na wani mummunan aiki na ta'addanci ga baki ɗayan mu ambasadori ne da zaman lafiya domin mu din nan nahnu ula darasul kitaba wa sal kitaba wa nahnu ahlul hajj wal arkani mu ne wanda maulan mu shehu ibrahim yake mana tambari yace mu din nan an sani ba mu da wani aiki sai karatun alqur'ani kuma mu abinda hukuma suke ce mana no problem shi yasa duk wanda zai yi zai iya fagam fagam din saka kuma zai ban mu daren muke kuma nan garin mu ne ba garin baki bane mu wani bakon da yace zai zo ya sada rikici za mu ja baru barka da hukuma a hukuma kin gansa mu ba ruwan mu salbi aka san mu da shi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Wannan shafi mu. kuma abin da muka sani shine so nawa ne so nawa ne mun sha ana zikiri haka kawai wani zai zaga ya je ce hukuma za a tada rikici a waje kaza idan suka wasu da mu ba wanda muke yi la ilaha illallah la ilaha kai wani ma in ya iya sai ya tare wani ma sai ya towa cikin su yazo ne zikirin kuma a tashi duk abin da ake baiwa bayar mu rabu lafiya muna gaisa da juna sai sa to kun ce mana ana yin rikici ashe zikiri ne a to ai mu zikirin ne ba ma so to karka so za ka mutu dani addini kowa ya halatta masa mu din nan mun san yancin kanmu addini a Najeriya in ka ga dama ka bauta ma takalmi amma abin da aka haramta shine ka soki mashair na wasu kamar yadda wannan ya soki addinin mu ba mu yadda wallahi kuma za mu faɗa a gaban kowa ba mu yadda ba wannan sukan manzon Allah ba za ta tafi for granted ba dole sai an ɗauki mataki ko ina za mu je mu faɗa a ɗauki mataki akan wannan abin domin kiyaye gaba abin da zai faru abin da zai faru ko shine za a samu irinsa wanda za su ci gaba da sakin baki mun ga haka har ya kai ga a Abuja ma wani yayi dalilin maganansa su san har da ke ba a samu wanda za su takil na abin ba har wasu sun ɗauki mataki da wuri saka to muna kiran ku al'umma a a zauna lafiya kuma mu yi riko da zaman lafiya abin da aka san mu talbi ne kowa ya matso da tabbati ya dansa kurkusa in kai sallah ka har ka karanta ka harba ka matso da alamtar kaifan ka kurkusa in kai sallah ka karanta ka harba duk wani mai goyon bayan shi Allah ya tarwatsa shi duk wani wanda yake tsaya masa Allah ya lalata shani sa duk wanda yake da daman ya taimake mu kuma yake da niyan taimakon mu Allah ya taimake shi duk wani wanda yake son ya shiga cikin sha'anin wannan wanda ya fadarcin ya Allah ka daidaita al'amarin sa albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gaggauta nuna mana taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da nake gaya muku shine abin da ya sa muke wannan maganar kullum muna gaya muku wani abu daya mu a irin abin da aka karantar da mu tun tashin mu tun talatale ba a taba jin shehunan mu iyayen mu suna faɗa da makwabcin su ba tun tashin mu tun tashin mu haka muke ba mu taba gayyato wani bakon da ya zama fitina wa gari ba shi yasa tun da muka fara mu din nan ne an san mu an san gidajen mu shi ko wanda muke magana kansa shi ma ba mu san gidansa ba har yanzu ba mu san shi ba ba kuma wajen girma ba ne a dan kaskanci ne ba mu san shi ba mu ya san iyayen mu yana faɗi mu mun san wani baban shi mun san wani baban shi me ya haɗa mu da shi shine ya soki annabin mu kawai shine dalili kuma wannan abin da ya wallahi ba za ta tafi a banza ba dalili shine yau gashi nan na gaya muku muna da malamai ɗai ɗai ɗai da muka tara malamai kusan ashirin da biyu ɗan izala sun tabbatar da cewa wannan mutumin ya yi ɓatanci ga manzon Allah kuma wannan malaman a cikinsu shugabannin su jagororin su banda malamai talatin da aka tara hudu ga wata shida ga wata wanda kwamishin shari'a ya fito ya faɗa ranar na mai raddi na faɗa ya fito ya bayyana gajiyawarsa da wuri ya zo ya kira kwamishinan shari'a bayan ya kira malaman da ya kira da wayanda aka dinga tura musu kuɗi dan garadin da kuka gansu sun zo a garin nan duk biyan su aka yi kuma sun zo sun gama abin da aka yi kuma za su ban mu kuma za mu ci gaba mu a garin kuka tarar da mu kun tafi kuma za mu ci gaba ba wanda ya isa ya toshe muryar mu sai dai in mun ban numfashi a doron kasa matukar ba a ɗauki mataki akan wani abin ba za mu yi ta faɗa domin mu ma addinin mu ne idan ba ya san annabi ya je addinin shi wa ya sa shi dole waye ya ce dole sai ya musulunci waye ta dole sai ya bi manzan Allah nawa ne wayanda ba musulmai bane muna zaman lafiya da su muna alaka da su su mana aiki mu biya su waye ne muka cutar a cikin su saka to shi shi ya shigo hakkin mu ya shigo gonan mu saka muke kira ga duniya ta ji an zalunce mu kuma ba za mu shiru ba an zalunce mu ba za mu yabe ba an zalunce mu muna kuka Allah ka ji kukan mu ka tilasta wanda suke da dama su dauki mataki annabi mu annabi Muhammadu akwai hadisai da nake so in karanta muku yan uwa domin wanke zuciyar masoya baki daya wayannan hadisai hadisai ne wanda suke da tabbatarwa ga girman shugaban halitta annabi Muhammadu mun sani Allah ya girmama manzon Allah daga girmama wanda Allah annabi Allah bai taɓa kiran manzon Allah da ya Muhammadu ba Allah na ce ya Ibrahim ya Musa ya Isa ya Allah duk wanda zai kira zai kira shi kira kiran da za a yi ba kowa kira amma baya kiran manzon Allah da haka sai ka dace ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiu sunan da Allah yake kiran manzon Allah ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil ko ka ji ya ce muhammadun sai ce rasulullah ko ka ji ya ce wa ma muhammad sai ce illa rasulun ko ka ji ya ce ala muhammadin sai ce wa huwa al sai ka ce ma kana muhammadu sai ce a ba a hadin walakin rasulullah duk yadda Allah zai kira shi sai Allah ya istidraki ba fa irin ku bane manzon Allah yana dike da wani wato girma ne wanda Allah yana jin girman girman Annabi Muhammadu domin inda a gaya maka yanda Allah yake girmama Annabi Muhammadu wani halitta bai sai girmama Annabi yanda Allah ya girmama Annabi Muhammadu ba wannan yasa Allah ya girmama shi ya faddala shi ya azzama shi ya kambama shi shi yasa Allah yake dauko sufofinsa yake ba manzon Allah magana da wannan mutumin ya faɗa kullum muna maimaita mahallin niza domin muna yi ne saboda duk wayannan masu wa'azin shirme din mutum ya ce wai annai Muhammadu bawan Allah ne dan Allah a rikicin mu da muke muke annabi Allah ne mun ce annabi Allah ne Muhammadu Abdullahi ghairu mushabbahin bihi bashar من رام ذلك سبه فهو صفة شبهته باسم فاعل وليس كشبه المصطفى غير عينه جمادات هذا الكون تدري محمدا duk duniya kowa ya san manzon Allah kowa ya san annabi Muhammadu shi yasa wannan magana da nake gaya muku cewa wai maganar da aka zo ana magana ya yi magana wai wani ya zo ce wai wai annabi bawan Allah ne don Allah muna muna inkarin bauta na manzo Allah sallama a cikin mu akwai wanda ya ce annabi ba bawan Allah bane ko dai sajin sa ne kare akwai wanda ya ce annabi ba bawan Allah bane a cikin mu babu wanda ya musunta bautan annabi bautuwan annabi Muhammad sallama mukamin annabi mafi girma shine abdan idza sallah wani babban bawa ne daga cikin bayan Allah duk wani annabi idan har an kira shi a bawa mukamin bawa annabi ne kadai bawa idan har kowa zai dawo bayan bautan manzon Allah ne sai ka bi bautan ka cikin bautar manzon Allah ka zama ka zama ka zama bawan Allah mu yanzu bayi ne na Allah kuma a a- in a aikace ne bayin manzon Allah ne misali me ake nufi da bawa ina bauta ne na ibada me ibada salati ba ibada bane ma Allah muke ko ma muke ma muke bu- salati wa Allah muke ko wa annabi Muhammadu bauta ne ba ko ba bauta bane jahili kana magana wai cewa wai wai roko bauta ne salati da roko da salati wanne bi girma wallahi mun ajawa sun fi tarihi mun mai sasari da su ranan ranan zama sai an yi mukabala ba gudu ba za da baya mukabala yana nan zama jiran mun ki mu biya karatu ne saboda muna son mu biya ma mai taurin kai kamar jinjirin jaki za mu zaunar da shi mu ce buɗe nan karanta a ba sani ba to kawo ka za ka ce ba za mu bar shi da wasa ba duk yanda yake tani wannan tsage wannan tsallatsallan da yake da ido yana ha yana ha ha ha ha. wallahi wannan ranan sai kun zata cewa an huda ruwa wasa ne da allura bai isa ya zauna ba yanda kuke ganin jikinsa kamar na biri ba gumin da zai bubbugo a jikinsa sai kun zaci an kwara mai ruwa ne Allah Allah muke Allah ya kai mu wannan ranar ranan da za su gane cewa ruwa ya an taura ya an taura an bashi ya san abin da ya hango su da suka suna so wai su ziga shi ka ce istigasa ne kai a gaban mu kai ka isa ka mana faddabani ka isa ka mana faddabani abin nan ba istigasa bane ba tawassuli bane sannan ba isti'ana bane matsalan da muke fama da shi alan biku alan matsalan da muke fama da shi suhul adabi ne aka yi ga janabin annabi muhammadu ba a roƙon manzan Allah ba ba cewa yayi ba a tawassuli ba ba cewa yayi ba a istigasa ba ba cewa yayi ba a neman isti'ana ba me yace baya son taimakon manzan Allah a nan ina so in isar da wani sako kafin na karanta hadisin nan masu cewa idan an yi da ya ce wani mutum wani wani wani kirdiji ya ce to a to ai abin da Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kawai ake neman taimakon shi ma Allah kawai ake bauta wannan ayan cewa cewa akai Allah ya ce kar ba kar ka so manzo Allah wai yaya wai za a mai da mu kaman kwakwalen yara ne ga maganan da muke ka tafi wani waje sai ka gama jan ayan mutum ka to ai walan ba mu ji maganin cewa an ce ba a son ceton manzo Allah ai taimakon manzo Allah ba wannan ayan da ka karanta waye kawo annabi Muhammadu to a da manzo Allah domin da na wani ka zo ka nemi taimako da da kayan manzo Allah kuma a da wannan zo da wani yan uwa hadarin abin da ke ciki yi a tsarin Allah da manzon Allah ba wanda yake shiga ko Jibril ko jibrilu in ya shiga tsakanin Allah da annabi narkewa zai yi. duk annabawan Allah ba wanda ya sai sai ya dauki sirrin Allah irin manzon Allah Allah shine Allah manzon Allah shine manzon Allah amma ba a shiga tsakanin Allah da annabi mukaddari cewa kalmar cewa ba a neman taimakon annabi a kaddari ma aya ne karara sai wani ya tashi ya gaya wa annabi da izgili da raini irin yadda wannan mara kunyan ya gaya manzan Allah to ko ayan ne ya karanto ayan wuta za ta kai shi wallahi in muku misali ga hadisin da muka karanta wannan zulkuwai sira da ya tashi a gaban annabi ya rashin kunya yace ma manzon Allah idil kai adalci wai umarnin qur'ani ne ko umarnin bible ne yace ayi adalci qur'ani ne yanzu kuma sai ya kalli annabi sai ya ce manzon Allah kai adalci umar bai gane cewa qur'ani bane amma kuma ya ce zai tare kansa yanzu ko sai ka tashi ka ce a to ayi zulku isra ai Allah ne yake ayi adalci ai bai laifi ba ya ga manzo Allah ya adalci ai alqur'ani Allahu akbar Allahu akbar jahilai kenan jahilci kenan ka zo ka karanta aya ba fa inkarin aya muke ba rainin da ake wa annabi ba mu inkarin aya muke ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗinka je ka da shi kar ka zo da sanan shin ya halatta kamar da ta jaki ya kalli manzon Allah ya ce masa wani ba na son taimakon ka wannan kalman kalma ce ta cin zarafi wannan shine ta fitin mu kuma kullum muna maimaitawa ba wanda ya sai juyar da mu hadisin da nan karanta hadisi ne wanda yake ingantacce wanda yake ishara ga girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ina tunanin idan na karanta iya wannan hadisin shikenan jawabi na na karshe kenan a wannan waje kasancewar ga manya-manyan malamai muna cikin jawabi ga Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam ya garo ga kuma ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ya ta kira yana mana jinjina saboda jihadin da ake yi wato wakilci muke yi wannan jihadin muna yi ne a matsayin wakilcin duk mai son manzon Allah duk wanda kaga zuciyarsa yayi kunci to makin annabi in dai kana son annabi wallahi ba za ka yi fushi da mu ba sai dai a wani abun ba laifi za ka yi fushi da wani a cikin mu ko ya je ya kasa ka a kasuwa ko kuma a gidan neman aure wannan ba laifi bane amma kuma ka ce akan wannan abun to kai makin annabi to malam ya taso tun daga adamawa wanda ne yana zuwa can yayi tafsiri ne take kira yace dan Allah shi duk yanda za a yi yau zai zo kawai a yi karatun tare da shi gashi nan gwani modimbo wanda yana wajen tafsirin sai ce yau ba tafsiri shi ma za a yi tafsirin tafsiri za a zo a faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso ko masoki bai je ba ko ruwa bai tsaya zai saba kawai ya shi san filin taro kawai to anan abinda za mu karanta hadisi ne wanda yake ingantacce na sayyidina Anas ibn Malik wanda Anas kowa ya san sa ɗaya daga cikin shahararru ne a sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wato yana ba da labari wata rana Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai wani daga cikin larabawan ƙauye ya shigo masallaci samu manzon Allah wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda an rawace shi a al-Imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya rawaita a cikin Fathul Bari sharhin da ya na sahihul bukhari sannan kuma ibn kasir ɗaya daga cikin malaman almajirai ibn taymiya asulillah ɗaya daga cikin almajirai ibn taymiya ya kashi ma cikin albidaya wa nihaya ga sunan a cikin dalailun nubuwa at-tamhid na ibn abdul bar da sauran littattafai riwaya ne wanda yake ingantacce kafin mu karanta shi wata rana wani balarabin kauye yana cewa ja'a arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani balarabin kauye ya zo wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fakala ya rasulullahi laqad atainaka wa malana ba'irun yubaddu wa la sabiyyun yasiru annabi mun zo mu daga garin mu ko raƙumi wanda za a samu a tatsi wani abu daga gare shi ko ya samu wani nishadi ko jariri baya kuka sai da sun zurutun yunwa ba a saukan mana da ruwa ba gashi kuma babu kayan hatsi gashi babu kuma abinci domin duk wanda ya je garin makka zai ga irin kasan su waje ne zaze ku za ka iya kai tafiyan kusan kilomita arba'in baka ga tsiro ba duwatsu ko kake ganin su wasu fatsa-fatsan duwatsu to yana koka wannan sai da suna cikin hali na yunwa hali na rashin ruwa halin da babu take wannan balaraben bari ku ji abin da ya faɗa gaban manzo Allah أتيناك والعذراء يدمي لبانها لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل عن الطفل يتي يا رسول الله منذ وجنك gashi a garinmu budurwa a maimakon idan an ja nonon mata ba tsohuwa fa wacce take sabon haihuwa a maimakon nono ya fito sai dai a ga jini yana tsatsafowa sai da tun surutun yunwa ya ce kai wasu iyayen ma sun yarda yaran saboda ba za su iya ɗaukan su ba tsaban yunwa ya tilakan su ya rasulullahi wa alqabi kan fayhi sabiyyu istikanatan min al-ju'i da'afa ma yamurru wa la yakhli wa la shay'a mimma ya'kulu an-nas inda nasu alhamdulillah ali wal ihzab al-fasli wa laysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firaru an-nas illa ila ar-rusul yana cewa ya rasulullahi mu a wajen mu ko abinci gaba ɗaya garin mu ma babu abinci sannan kuma dukkaninmu mun yi ittifaki mu musulmai ne amma fa mu ba za mu je wajen kowa ba sai wajen ka ya rasulullah kun gane karatun wannan kuwa taimako suke nema ko kuma cuta suke nema taimako suke nema ko cuta suke nema wannan samar da ruwa waye sai yi Allah to gashi su zo wajen manzon Allah daga cikin jahilcin jahilau wai he jahili ya ce maka wai a ai duk abin da ake ne wanda suke so fa su shirya maganar maka nan duk wanda ya ce maka a ai taimakon da yake ce baya so taimakon da annabi ba zai iya bane sai Allah yaushe ya faɗa kai ma mun ji naka to kai ma muna so mu zauna da kai duk wanda ya ce maka wai akwai taimakon da wai wai dan adam ne ba zai iya ba sai Allah ake roƙon Allah wannan to za ka zo ka zauna ka mana hadisi kwaya duk wanda zai gama wannan maganan kardiya ne babu wani sahabi ya tafatin wannan ba a ji a maganar manzan Allah ba akida kuma ba a istinbaki ko kuma kai kiyasi ko kuma kai istihadi akida nafsi ne waye ya ware sun gane hadarin ayan ne shi kanshi akwai wani wanda na saurare shi na karanta wannan aya wai bin Usman yana munafunci a karanta aya wai abin da ya faru fa maganar manzan Allah kai wannan ya yi suna da daga annabi a maimakon ka yi magana wai ya ce wai wai an tambaye ni fassarar iyaka na abu iyaka na sa'in bari in fassara yayi kamar ma bai san me ke faruwa ba to iyaka na abu iyaka na sa'in ai Allah kadai ake neman taimakon sa ba a neman taimakon wani annabi ko wani waliyi ko wani dan adam wa iyaka nasta'inu Allah kadai ake dogara da shi ba a neman dogaro da kowa sai Allah sai shiru sai ce to amma wallahi wallahi wannan da ayoyin su Allah zai kai su wuta dalili sai ya ce to amma idan ka ce wani dan taimake ni ka tura min moto na ya shiga wannan ayan sai ce to anan anan malamai sun ce a ka ce Allah ya sanin ka ce malami ya ce nan ma ya kawo inda Allah ya ce kawo inda Allah ya ce ba malami ba o malamin ya raina Allah ne wani malami ne ibn taymiya ne fa ba wani malami da ya faɗa shi ma ibn tabi'in ya zo ne ya karyata abin da Allah ya tabbatar da annabi shi yasa ya dinga kame kame ya sake karyata kansa bai sani ba malamai sun ce in abin da Allah ne kadai zai iya yi to wannan in ka roƙa ba ka yi laifi ba yanzu mutumin da motar shi ta tsaya sai ya ce annabi ya tura mai moto ina ba manzon Allah in ji shi ba a ba malam maganan ku na littattafan ku akwai wanda ya daga sanda ya zo wajen raƙumi wai sai ce wai sandansa ya fi manzan Allah a wahabiyawa ne sandansa ya ce sai aka baka kama shi kai dan iskan ina ne sanda kake fata tashi da manzan Allah sai ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya hujja zan nuna muku sai ya ce kai sanda ga raƙumi na sai ya ce kai jaki tashi ai raƙumi tashi dan annabi sai ya ki tashi raƙumi tashi dan annabi sai ya ki tashi sai ya je ya ɗauko sandan shi sai zo kan rakumi sai rakumi ya miƙe tsaye sai ta Allahu Akbar ka ji bawa hade ya shako shi Maulana Shibran ya ce to a to ai ai ai ba annabi ne sandan kai ya fi Allah ko ma ka je ka ce masa dan Allah ko ma ko ma yanzu mutumin da motarsa ta tsaya hanya in ka tsaka Allah tura mun motar da zai tura a dan iska bai rona maka hujjojin jahilai da kikai hujja ka zo ka karanta mana aya ba wai karanta mana wannan akaliyat sufa maganan da yake idan ka ga kace raƙumi dan Allah sai ya gane ashe shi arne ne original arne ne ba original ne ba photocopy ba domin idan har kace sandan nan ya fi annabi dan raƙumi bai tashi dan annabi ba to wallahi kace raƙumi tashi dan Allah ba zai tashi ba kuma sandan kan ya fi maka Allah a wajenka idan har kana nufin annabi sai na da rai zai yi abu to Allah a ina ka ganshi balle idan ka ce Allah ba ni kuɗi a ina ka ganshi a jahilcin sa wai sai ke cewa to ai wani ma zai iya zuwa ya ce in ka ce kwana ba ni jari to kun ga ba a roƙon kowa jari sai Allah wallahi tallahi wannan jahilcin da naji nayi dariya nace wannan wani irin tanakuli ne sai ya dinga kame kame sai ce a amma jarin asalin jari ba fa jarin da za a baka kuɗi ba a ko ka ce wani ba ni kasuwa ba wanda ya ce ba kasuwa sai Allah amma shi ma kasuwan asalin a baka asalin kasuwa dan Allah wannan menene na wannan talge din mu muke zuwa mu saya Allah ne ke saya mu ne malam ku ba ba ku san ilimin hakika ba ku tsaya a baya wannan fannin mu ne ku ban mu da shi ku jahilai ne kun karya ta gaskiya shi kuma ilimin hakika shine tauhidin ba su da tauhidi su kun da tauhidin su zaki manzo Allah ne za mu zo mun an gama wannan rikicin za mu karanta da ku akwai wanda Allah barin suke manzo Allah sallama sai shi wannan sahabi yace yace ma manzon Allah a gaban annabi walaysa lana illa ilayka sirarana ko illa ilayka sirarana annabi babu wajen wani wanda za mu je kowaye shi wajen ka za mu zo ya rasulullahi annabi ya ce musu ku je wajen Allah ni ba zan iya yin ruwa ba zan za mu buga za mu buga birnin da suka zo suka ce mana wai sai abin da Allah zai iya zan ce ga takardar rubuta min abin da Allah zai iya da abin da Allah zai iya ba rubuta mana ka gani za mu je hadisi mu kawo maka menene Allah yake yi ina ubangiji halitta yake to yayi dan annabi idan kace ubangiji ya ce yake yayi dan annabi idan kace ubangiji dukiya yake barawa ya wadatar dan annabi idan kace ubangiji aljanna yake barawa annabin yana bada aljannan da kansa in kace ya ce ne annabin yana yi da kansa idan kace ruwa ne annabin ya ce ayi anyi in kace haihuwa ne annabi ya ce a haihu an haihu in kace wato azaba ne annabi ya ce ayi azaban anyi in kace ya ce ne Allah ya ki annabin yayi in kace annabi shine komai na Allah ma babu wani abu na Allah wanda ba annabi Muhammad bane wannan hadisin bari ku ji annabi da yaji wannan balarabin manzo Allah sai ya shiru bai ce masa mushriki ba manzo Allah sai yake cewa annabi sai tashi sai Anas kun san Anas iya ganin manzo Allah yace fa qama rasulullahi yajurru ridahu yace annabi da ya tashi sai ya sake gwadansa dan ya nuna muku ba dan galewa ake ba annabi sai ya sake domin wannan mu'jizan ba ta masu dakewa bane ta masu sakewa ne ishara da sake wannan za a sake rahama mazalla da ya sake wannan gudan ya ce hatta sa'idal mimbara annabi sai da hau mimbari wani bawahabi yana khutba wai yake cewa wai wai zahar zahar al fasadu fil barru wal baharu sai wani a wajen yace a a wa alal mimbaru wai wai zahar al fasadu fil barru wal baharu yace a a wa alal mimbaru wai manzala da ya hau mimbari annabi na hau mimbari sun marafa ya dai hila sama annabi sai daga hannu ana sai ce hammatan manzan Allah sai ta fara fidda wani haske ka san ba irin ka bane maza Allah ya ce Allahumma sqina gaisan mujisan marihan murihan gadakan dabakan ajilan ghayra ra'isan nabi'an ghayra darik وتهي بالأرض بعد موتا وكذلك تخرجون wallahi ana sai ce manzo Allah na Allah ka saukar mana da ruwa mai kosarwa mai daɗi gaggawa yanzu yanzu mai amfanarwa kar ya cutar da mu ya asarar da samu kawai la ilaha illallah kai ana sai ce wallahi ma radda yadayhi ila naharihi hatta alkati sama'u bi abrakiha yace manzon Allah bai mai da hannun ba kawai sai muka ga sama kawai yuu an yi umarni malam ki la ilaha illallah ki kawai me kun faye kun annabi Muhammad me yi da izinin Allah wai Allah ba rayawa yake kace ba to almajirin manzon Allah ya raya ya kashe annabi Musa ne Allah ya gaya mana yana rayawa yana kashewa annabi Isa wa uhyil mauta bi idnillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum duk wannan kai anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukh fi fa yakunu ta'iran qadiran bi idnillah wa uhyi وأبلغ الأكماء والأبرص وأبلغ الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تقولون وما تدخلون في بيوتكم وإذا النبي موسى النبي عيسى يا كي يتي إنا حدثت النبي عيسى annabi isa fitowa ya ce wa akhluqu ina halitta manzon Allah kuma shikenan sai wani titibirin tibjaye ya zai ce komai annabi yana yi ne bi iznillahi ku fahimci wani abu daya kar wani abu ka zo ka ce wai aiki kaza ta maka ai aikin Allah ne sai ka ji tsoro ko aikin Allah ne annabi na yi ko aikin Allah ne annabi na yi da izinin Allah annabi Isa wai ne ne ma aikin da ba na Allah ba ko ka shi kai umarnin Allah ne kullum min indillah jahilai su komai ha to bari in cika wannan hadisi manzo Allah yana faɗi shalwa ce ce to ko kashi ma Allah ne yake yi da izinin sa da izinin Allah ce ko kashi ne in Allah ya ga dama sai Allah ya rike amma ka ga mushrikai suna cewa wai akwai abin da Allah zai iya kai ma za ka iya akwai shirka kamar wannan ba su san ilimin shari'a ba ba su san ilimin hakikan ba abinda manzo Allah ya faɗa yace manzo Allah yana dawo da hannunsa kawai sai ga ruwa fa yace wallahi manzan Allah wani sati annabi na zaune la ilaha illallah manzan Allah na zaune a fada annabi kai annabi ne fa wallahi mu ana fatin manzan Allah ji muke kaman zuciyar mu zai fashe kawai yace manzan Allah yana zaune kawai sai ga mutane sun juyo wanda mutumin daga shi an zo ya rasulullahi algarka algarka annabi ruwa zai kashe mu ruwa zai zubar da gidaje ruwa zai kashe gonakin ma ruwa zai kashe dabbobin ruwa ya yi yawa ruwa ruwa wannan fa sun zo suna ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take annabi sai kalle su ya nuna cewa danni akai danni za a bari sai annabi sai daga hannunsa sai ce Allahumma hawalaina wala alaina yau to Allah tunda kai ruwan a kai shi gefen mu amma ba a kanmu ba amma wannan kyautar na riga na yi ban fasa ba a ci gaba da ruwa amma hawalaina ya koma gefen gari wala alaina mazalla ta'ala al'akabi wa zirabi wa kaza kaza kaza ruwan ya je shi wajen bishiyoyi jindun duwatsu kaza kaza malamai suka ce mana wannan ruwan har yau ana yi saboda annabi ce a daina ba panjaba sahabu anil madina take sai girgije ya yayi sai muka ga madina ta sake haske fayau yace hatta ahdaka biha kal ikilili uhujuku da akal ikilili fa dika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ataba da wajhu yace kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta yana dariya da sama sai haske din sai annabi aga yana dariya ko sai wushiriyan annabi na kun san wushiriyan manzon Allah eh annabi yana ce ashhadu anni rasulullah annabi ya ce ko ba ku sani ba ni na sani ni ne manzon Allah da annabi ya faɗa ba nan ba ne ma fa yanda ake sai annabi sai shiru manzon Allah yana dariya manzon Allah sai shiru sai ga sabbai ba su gane ne yake so ya faɗa ba sai sai lillahi zarru abi talib law kana hayyan qarrata aynahu annabi ce kai abu talib Allah ya mai ilimi Allah ya ƙara yawan iliminsa bugan hikimarsa dana da rai da ya ji daɗi shi ya karrata yana kuma na idan sana shi sanyin ido ma'ana zai ji daɗi wannan maganin sai mana Allah ce manyan shi na kaulahu waye zai rera mana irin waƙoƙin da yake mun waye ne ya mawaki a cikin ku taso amma ka ji shedani yana cewa wai an daina fim an koma waƙar annabi a an haraka kenan kai inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah ya tsine wa mai kin masu yaban annabi yake cewa imam ali sai tashi yace ya rasulullah kana ya sanya barka ne annabi yace yace to bari mu fara to ku ji asalin abin da ke cikin yaba wa abyadu yastasqal wa bi wajhihi ismal yatama ismatu lil aramili yaluzu bihi hullahu min ali hashim fawm indahu fi ni'matin wa fawadil iya nan baiti guda biyu dukkan wannan rikicin wannan baitin ya watsar da su abin da ya fara cewa yace wa abyadu annabi kai ne mai farin fuska mai farin feci yustasqal kamamu bi wajhihi idan za a yi ruwa fuskanka ake nema ta shayar da ruwa fuskanka ya rasulullahi simarul yatama kai ne mai daukan gatan marasa gata marayu ismatul lil aramil kai ne garkuwan dukkanin wanda yake mara gata sai yace ya luzu bil hullahu akwai ai rikicin nan wai wani mawaki na fice cewa dafa inka ya annabi wai yace kafirci kenan annabi ne zai dafa yi ko san zai dafa yi kariya to sai shi kuma imama ali abai sun yake cewa annabi duk wanda ya halaka wajen kake zuwa faɗi kai ne dafa in duk wanda ya halaka min ali hashimin saboda wakan sayyid na abi talib ne kafin fashewar musulunci sai ta famu inda wafe ne mutum wafa wadini a nan ya gama baitoci manzo Allah yana jin daɗi kai sai wani balarabe ya ce to ai na gane abin da annabi ya ce yace annabi ni ma ganawa manzo Allah ya ce to biya biya sai fara ya fara lakal hamdu wal hamdu mimman shakar suke na bi wajin nabiyil mabar da Allah wa khaliqahu da'watan ilayhi wa asqata minhu al basar falam yakun illa ka ilkar rida aw isra hatta ra'ayna ad-durar rikat al awali wa dam al baqati adasa bihi Allah wa ayyi mudar wa kana kama kana amru abu ya dinga baitoci kai mazalla da ya gama annabi sai kalle shi annabi ya ce in yaku sha'iran in yaku sha'iran yuhsinu faqad ahsanta in dai a duniya akwai wanda zai waka a yabe shi a ce ya iya kai ka iya ma'ana wannan ba aljanna ba ne shi ma ya san da aka bayar Allah ya bar mu da manzo Allah Allah ya sa mu tashi a tutan manzo Allah Ah, ina neman abubuwan yan uwana ban san cewa zan ja wannan hadisin ba na ga dan sai musamman ga shehunai sun zo za su ci gaba da wata mana da karatu shi kuma wannan Allah ya mai masa abin da zai masa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a yau ta addu'a da Allah wa commissioner commissioner shari'a din nan malam Mustafa Baba Ilela addu'ar da za a yi ta masa shine Allah mutumin nan ya nufi kariya wa manzon Allah to Allah ka karfafe shi gwamnan Bauchi a masa addu'a addu'an da za a masa Allah ya zo nan masa da garinsa lafiya wa'innan yan daban da suka zo suka ce za su tada rikici Allah ya mai da su ya hana su domin da alamu kaga wasu su wani yace a cikin su yace kun gan mu kun san cewa kun san fitina da mu ba kyau mun yana ce a cikin ku aka san boko haram mun tuba Allah subhanahu wa
Ah, alhamdulillah kowa ya ce Allahu akbar Ah, mun gode wa Allah gwalagwalan jawabai daga bakin Shu'aiman Nasir lallai babu shakka duk wanda yake zaune a gurin nan zuciyarsa ta yi fari ba haka bane yaya kake tsammani da wanda ya misali ku kwatanta ku kwatanta da Allah ta yadda ku gane muna son manzo Allah kuma ta yadda zaka gane su ba sa son manzo Allah ka kwatanta yanzu ne kawai kana zaune sai wani abokinka kana son wata budurwa da gaske sai wani abokinka ya zo ya ce kai wani ai na ga budurwar nan da kake santa wallahi tallahi kai ka ga shigan da ta yi yau kawai sai wani ya zo ya ce ina ma sallama shi kuma yana da Allah sallame shi sallame shi mu ci gaba da gaya mun me kake so ba haka bane zaka ga ba ka so a yanke maganar da ake saboda me kana son a yi maka maganar budurwa to du yanda nake kallon fusa kunnan suke cikin farin ciki suke cikin jin daɗi kuna ganin cewan wato akwai abin da ya kai mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda farin cikin da nake gani a fiskan ku na jin dadin ambatan manzan Allah ko mahaifinka da mahaifiyarka ake ba ba za ka yi farin ciki haka ba to wannan kowa ya ƙara godewa Allah mu ce alhamdulillah alhamdulillah sannan muna maraba da babban bakonmu gwani modiba daga gege babba wanda yana ɗaya daga cikin guraren da Allah ya haɗa mu Allah ya haɗa mu a guri mafi tsarki shine abrakul biqai alal ard madinan manzo Allah da shi tun daga cikin madina muka yi tattaki ya kai na kilomita shida sai da muka tafi har kilomita sha biyu ne mako muka tafi yanda manzo Allah yake tafiya sallallahu alaihi wasallam duk ranar asabar manzo Allah yakan tafi can birarisin ne ko birarisin manzalla yakan je gurin ya zauna yi na filfili a wannan gurin bari ku kana nan kaje ka shiga masallacin manzalla ya shiga ya zauna ya sa kafafunsa yana zaune sai aka kwankwasa kofa wani sahibi yana nan yana yi wa manzalla zagi da aka kwankwasa kofa sai ya ce waye an ga annabi da ya je ga annabi sai ce annabi ga abubakar yana kwankwasa kofa sai manzo Allah ya ce je ka bude masa wa bashirhu bil janna ka ce na bashi aljanna Allahu akbar can ana zaune sai aka ƙara kwankwasawa na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace shi ma yaje aka ce waye yace Umaru ne yace jira in gaya wa annabi aka gaya wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka bude masa ya shigo shi ma wa bashirhu bil janna kace na bashi aljanna na uku ya kwankwasa aka ji gaya wa annabi sayyidina usman manzo Allah yace ka bude mai wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu ka ce mai na bashi aljanna amma shi kuma akan wata fitina da za ta same shi ita ce fitinar da ta samu sayyidina usmanu aka zo aka kashe sayyidina usmanu radiyallahu ta'ala anhu a ciki Ka haka suka taso ba da sunan tauhidi kwanaki jahili wani yaro da ƙiƙi mai zubin wawaye dan fari a Ghana ya taso wai annabi wannan ba wai in ka ce ka an baka aljanna wai wai wai wai wannan ai sufan Allah ne kai shirka ba da aljanna a wajen annabi kawai da an ce an ba da aljanna ka ce an yi shirka wani irin shirka su dinga kafirta mutane ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da aljannan nan kai tsaye alaihi salatu wasallam yana ba zabansa to alhamdulillah sai diga shi da shi muka je da shi kuma muka tafi muka je muka aikin gona muka zazzaga Madina malam ɗan uwa duk wanda Allah bai kai shi Madina ba Allah ya kai shi mu da muka je Allah ya ta maimaita mana kuma za mu ba ku shawara kar ku shiga Madina wata rana ku je ku ga wani ya je ya sa muku jan rawani kamar maye da dogon gemu yana nuna muku za ka je ka ziyarci annabi yana yalla istaqbil alqibla ka kalla alqibla ka ce ba zan kalla ba annabi zan kalla ka ku yadda in ka tashi za ka yi sallah juya ka kalla alqibla na'am qiblatul musalli kenan alqibla ka kalla amma in ka je ba sallah kake yi ba annabi na baya ka ba annabi baya ka kalli wata alqibla da alqibla da annabi waye gaba alqibla Allah ce tunda ba Allah bace tana kasan annabi ka juya ka kalla annabi kar ka yadda tarza alƙiblan ma sai da annabi ya ce na zaɓe ta inda yadda muke kallon alƙiblan annabi ya ga dama ya ce sama in zaka sal in zaka yi sallah ka kalli sama sama zaka kalla haka ne falal walliyan naka qiblatan tarza din kenan an gane to da ƙarshe kafin nan mu miƙa wa shu Ahmad jaja abun magana wanda muna buri za mu gabatar da bakon mu zai tofa albarkacin bakinsa wanda kuma muna son mu gaya muku mu wato kun ga su yadda suka yi gayya haka ne amma kun ga mu muna nan yadda muke din nan kullum muna ta dan lullusa su lullusa su lullusa su amma akwai masoya manzon Allah da suka ce su wannan abun su ma sai sun zo sun yi musharaka ga ɗaya daga cikin su akwai su suna nan da yawa za mu yi ta gaya muku wane ya zo wane ya zo za mu yi ta ba su bigire suna yin lakcoci to magana ɗaya da nake so zan faɗa in ajiye akan magana shi Muhammad Nasir shine hadisin da Shehu Muhammad Nasir ya jawo na cewa akaram kan labarin mun abin nan sai ku maganar da Shehu Muhammad Nasir ya jawo hadisin da ya jawo na manzo Allah cewa akwai abu ɗaya wanda Shehu Muhammad Nasir kila saboda yana sauri da gaya muku ba lokacin da sahabbai suka zo suka gaya manzo Allah ruwa yayi yawa kun san manzo Allah sahabbai cewa suka yi sai suka ga manzo Allah yana haka da hannunsa yana Allahumma hawalaina la alaina yana haka sai girgijin yana bin hannun annabi yana bin hannun annabi annabi sai haka yace can shi kenan girgizar ya tafi da hannunsa sama tana yayewa sai suka ce sai muka ga fiskar annabi tana haske yana murmushi yana tafiya takama a share ila muzinin fasalam aha ashe kun sani yes to manzo Allah yace yana murmushi yace ashhadu anni rasulullah ni ma na shaida ni annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan yana ɗaya daga cikin abin da kuma sai magana ta ƙarshe taliki na biyu akan abin da Shehu Nasir ya faɗa wato da suke cewa yanda Shehu Burhani ya faɗa yace wai to da suke cewa taimakon da bawa zai iya dama duk taimako in ka ce bawa zai iya to Allah ba zai iya taimakon bawan bane da zaka bar Allah ka tafi gurin bawan duk taimako duka na Allah ne kar ka yadda a ruɗe ka duk taimako duka na Allah ne amma Allah ya ajiye wannan abun sirrin sa a hannun wasu bayinsa kuma ka cira abu biyu rak ba su ne masu sa tauhidi kaza kaza ba duk abin da ka san Allah yana yi tabaraka wa ta'ala in dai Allah yana yi sifatul af'ali ne wanda Allah yake yi ka kawo mana kwaya ɗaya wanda Allah bai aji wannan abin a hannun bayinsa ba ka kawo kwaya ɗaya tallin tal ka ce ga wani abu wannan Allah ne yake yi wanda ba wani bawan Allah da Allah ya ce mai yayi wannan abu ka kawo shi mafi girman abin da aka iya rarratowa shi ne halitta ko halitta ko to yanzu zaka gaya mana aya cikin alqur'ani inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakuna ta'iran bi idhnillah annabi isa akhluqu lakum ina halitta muku annabi isa yace zan ɗibi ƙasa haka annabi isa yake ɗiban ƙasa ya damke ta in ya haka ya hura mata sai ta tashi ta zama rai akhluqu ina halitta to bayan wannan ka kawo mana in ka kawo duk wani abu da zaka kawo sai kaga Allah ya aje wannan abun a hannun wanda yake kasan manzon Allah ba manzon Allah ba ka kawo amma da me bi iznillahi da izinin Allah da izinin Allah wannan shine kaman yanda ka sani kaman yanda ka sani annabi Isa bai zama Allah ba kaman ka zo ka ce Allah al-alimu ne ana samun shi malamadin ce ala aishe shi ma alimun ne ba haka bane Allah tabaraka ta'ala za ce ma hayyun ne zan ce hayyun ne amma rayuwarsa irin rayuwar Allah ne ilmin sa irin ilmin Allah ne to wani irin jahilai ne su wanda ba sa gane wannan a tauhidi da haka ya kamata mutane su fahimci wannan abubuwan su gane kar a yaudari mutane kar a raba su da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babu wani abu da sunan tauhidi da za a zo a yaudare mu da shi tauhidin ƙarya tauhidin rushe manzon Allah wannan tauhidin sai mun rushe shi sai mun rushe shi da izinin Allah wannan abun isti'ana ba wa neman taimakon kowa sai Allah ƙarya banza ƙaryan gofi kai kake ganin ma taimakon akwai wani wai taimakon da wani bawa zai iya babu taimakon da wani bawa yake iya duk taimako yana komawa gurin Allah ne tabaraka wa ta'ala amma Allah ya ajiye wasa'id wasidodi babban wasidan Allah na taimako ko shine Annabi Muhammad babban wasidan Allah na taimako shine manzon Allah da haka yan uwa mu rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganar da zai shigar ɗazuna gona ba a facebook ina so in ja hankalin mutane a kai hankalin mutane da nake so in ja a kai na ga wasu suna yaɗawa cewa yanzu yan fayara sun dawo suna cewa ba a yi wa malam abdul jabbar adalci ba su ma sun gane mutane su sani maukifinmu a kansa bai canza ba har yanzu maukifinmu bai canza ba ko zau ba mu yi ba ba za kuma mu yadda saboda mun yadda cewa abin da ya su adabi ne wa manzo Allah abinda muke faɗa in yayi suqul adabi shi ma wannan yayi suqul adabi yanda aka hukunta shi shi ma wannan a hukunta shi in kun ji mun kawo Abdul Jabbar wannan abin da muke nema kenan ba muna cewa mun yi dar akan abin da aka masa bane ko kadan ba mu ja baya ba muna nan daran gadan taran gadas tas in ya dawo za mu dawo mutane su fahimci wannan da kyau ba wani gudu ba ja da baya manzo Allah ne hadafin mu manzo Allah ne ba mu canza ba yana nan ya yi sur adabi wa manzo Allah shi bai ji tausayin kansa ya fito ya ce abin da ya kuskure bane ya tuba ni ne zan zo in ce a ina jin tausayin sa ya tuba bai in ya tuba shi kenan amma dai shi bai ji tausayin kansa ba na me ji zan ji tausayin sa muna nan cewa yan faira sun dawo su yan faira suna nan sai manzon Allah yan faira suna nan sai manzon Allah wannan ita ce magana ta gaskiya Allah ce make mu a da na so in gabatar da Shumal Ahmad amma Shumal Ahmad zan bada hakuri ga babban bakon mu wanda yake nan za mu gabatar da shi duk da dare ya ɗanyi shi ma kuma bai je ya huta ba zai yi a takaice za mu gabatar da shehu mala ahmad za mu gabatar da shehu burhanu sannan ga manyan malaman mu insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu gabatar da kowa da yan mintuna kaɗan kaɗan sannan kuma sai mu addu'a saboda kun sai yanzu azumi ne akan tashi suhur da sauransu goraye ku dinga tashi suhur kar ka dinga cin taliya karfe biyun dare ka ci taliya karfe biyun dare ka ce na yi suhur a lokacin suwar annabi ya ce suwar akwai albarka in in aka rauka la annabi ya ce suwar akwai albarka ubangiji ya aurar da ku ubangiji ya aurar da ku mu ma Allah ya ƙara aurar da mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومثاله العظيم وبعد آه من يمن رندنا na Allah da manzon Allah wanda kowa da sunansa dai saboda yanayin lokaci a shauƙi da kuma ƙaunarsu ta sa kullum muna bibiyan wannan program ɗin live yau kawai sai na ji wani waridi ya zo na ce kai ni ma zan bar tafsirin zan zo da inganku kawai ku gani saboda farin ciki da kuma daɗi da muke ji da muke ganin wannan abu da zarar mun tuna abin da aka yi idan mun kalli wannan program ɗin sai mu ji mun samu nutsuwa lalle mu mun san cewa wannan difa'in da Allah ya shirya ya kori zai kare mutuncin annabi to muna da yakini babu abun da za a fasa sai an kare martaban manzon Allah shi yasa muka yi tunanai kuma kwarai nace lalle zan zo ai tarayya da ni a wannan zama a yau kuma insha Allah gobe da sassafe da asuba da hanyar koma ya abun da ya kawo dama na zo dan in gansu ne yan uwana ne masoya kamar yadda suke so na nake son su kamar yadda muke son juna dan Allah ita kuma soyayya dama ita aka gadar mana eh mun ga Qur'ani ya nuna mana wani kare ma ya so waliyai ya zama dan aljanna ko kare fa wanda in ya sa bakinsa a cikin kwano ko kofi annabi ya ce sai an wanke sau bakwai yau ga wani kare dan aljanna ka san su waye so waɗansu waliyai waɗanne waliyai wanda ba zamanin manzon Allah suka zo ba suna sabul kafi kare suka suka yi shekara 309 ba su mutu ba shi ma kare shekaransa 309 bai mutu ba saboda ya so waɗanda Allah yake so to mu ma wannan soyayya ta ɗauko mu ta kawo mu muna fata Allah bar mu da wannan soyayya albarkar manzo Allah a ƴan kalmomi da zan faɗa dama na ce in an zo an ba dama zan yi kalmomi guda biyu zuwa uku na farko godiya zan mika ga dukkan waɗannan shahudai bakin mu ba zai iya godiyan ba Allah kawai ya gode wannan aiki da suka ɗauka Allah shi kaɗai zai gode dama in kana so Allah ya gode ma to ka shiga cikin sha'anin manzon Allah to muna musu godiya godiya wanda baki ba zai iya sifanta irin godiyar ba muna godiya Allah ya gode Allah kuma ya ƙara ƙarfafan su Allah ƙara musu jagora kamar yadda shi abul fatih ya faɗa cikin azumin nan muna tare da su a gaban manzon Allah muka yi ziyara tare har muka je rijiyar nan da shehi bai faɗa ba bi'ru gharsin salamun ala ala ala salamun ala gharsin wa bi wa bi wa bi arisi haka shehu ya faɗa rijiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan na yi wafati a ibo ruwan rijiyar ayi mun wanka da wannan ruwan sai da muka je gani ga su waɗannan shehunai muka sha ruwan har ma muka ɗebo muka tawo da shi waɗansu suka samu suka sha to alhamdulillah can muka haɗu aka ƙara alaƙa dama akwai ta kuma yanzu Allah ya taso da wannan abun kuma alhamdulillah alaƙa ta ƙara ƙarfi muna yi wa Allah godiya da wannan hidima da suke Allah ƙara musu lafiya abu na biyu shi wannan wanda yayi wannan katobara dama ba za mu yi mamaki ba mun sani dama kullum kamar yadda Qur'ani ya gaya mana wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun to anan matsalar take la'allakum tadhakkarun din waye zai yi hankali ya gane abin da Allah ya yayi dubbi biyu ne kowane abu akwai positive akwai negative positive baya aiki sai da negative ai ba za a gane dan aljanna ba sai an samu dan wuta ko ba haka bane fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir idan ba a samu irin waɗannan ba to aljanna me za ta ci a wutar me za ta ci ai sai dai mu yi bakin ciki an taba manzo Allah amma su ai abun tausayi ne Allah zai cika ne kamar yadda yace ya tambayi wutan saboda wato shani irin na Allah halim talati wai kin koshi ita kuma saboda dabar buri ta ce hal min mazid akwai ƙari to irin waɗannan ai da su za yi ƙari to da ka babu wani abu su dama iya rabon kenan kuma abubuwa da suke yi ba bakon abu bane kullum akan sa shehunan mu suka wahala akai mu ma akai za mu rika wahala akai mutane ne lokaci ko? Ototo. Mutane ne mutane ne waɗanda duk abin da za mu faɗa a kansu Allah ya riga ya faɗa. Ba bakon abu. Yanzu abin da suke yin nan idan muka ɗauka ni shi wannan ED dutsen can shi. Abin da nake fassara shi nakan koma tarihi ne irin mu'amalolinsa da irin maganganunsa da irin rashin kunyansa ya yi kama da waɗansu abubuwa da suka faru a tarihi a baya. akwai waɗansu ‘ya'yan shegu guda uku da aka yi, ‘ya'yan shegu ne, duk abin da yake ya kama da abin da suke. Eto, wallahu ala, ‘ya'yan shegu dai, wanda tarihi ba zai manta da su ba, wallahi ni da na ji yayi wannan magana da na dubi abin da yake a baya sai na ce to ai tarihi ne ke maimaita kansa. Cikin ‘ya'yan shegun da muka samu akwai Musa Sami, wanda a izal mar'um lam yukhlaq sa'idan min al-azal وقد خاب وقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ga wani jibrilu ne ya rene shi amma kafiri ne dan shege ne Musa Samiri dan shege ne saboda kasancewar sa dan shege sai da ya rikitawa annabi Musa lissafi a cikin annabtansa kamar yadda wannan yake nema ya ya kawo wata matsala cikin tafiyar manzan Allah shi ma wancan cikin tafiyar annabi Musa sai da ya kawo matsala har ma da annabi Musa ya je yana ganawa da Allah ya ce Allah ya ce annabi Musa me kake anan sai Allah ya ce to ai Allah ya ce masa bayan ka baro ai fitina ta faru fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri ni da na ga wa Abdullahi Umu Samiri sai na ce to ai wannan kaɗai ya isa yi wa wannan idi dutsen ta to Allah ya ce wa Abdullahi Umu Samiri ya yi kuma a zai gashi na ayoyi a gaba da Allah wa mai batarwa su suka fi kowa jan man ya hadihi Allahu wa man yudlil to yau ga Allah ne yake magana wa adallahum samiri ba wai wa adall ba Allah bai batar ba wa adalla samiri ne ya bar da su kuma Allah ne ya faɗa yanzu da hadisi ne sai ce bai ne saboda su bai ne ko ba ka bane to yau Allah ne yake magana ka tambayi mai tauhidin ƙarya ka ce wani mai batarwa Allah to Allah ya ce samiri ya batar wa adallahum samiri Allah ne kuma ya faɗa kuma Qur'ani ne to Musa samiri ya zo ya kera musu dan maraki suka koma bauta ɗan maraƙi ɗan shege ne ya shiga matsala ya kawo wa annabi Musa matsala ko bai kawo ba har ma annabi Musa da ya dawo me yace wa annabi Harun ma man aka izar aitahum dallu Allah tattabi'ani afa asaita amri ya tabbata ya kawo matsala ko bai kawo ba to yayi kama da idudin taiti ko bai ba ɗaya kenan na biyu kuma akwai kuddaru ibnu salih wanda Allah da kansa yake cewa ashqaha shi yafi kowa shakiyanci a duniya dan shege ne wanda ubangiji yake ga mana qur'ani wa kana fil madinati tis'atu ra'i yufsiduna fil ardi sai ce wala yuslihuna irin warannan din kenan kullun yufsiduna fil ardi ne to dan shege ne shi ma buddaru shine wanda ya soke tagora annabi salihu har yau muna karantawa Allah yana cewa idin ba asa ashqaha wanda yafi kowa shakiyanci shi ya soke tagon annabi salihu ya kawo matsala wajen annabi salihu ko bai kawo ba dan shege ne to shi ma to dan shege na uku wanda aka yi a zamanin manzon Allah akwai walidun bin mugira al-mugira ba ubansa bane bai gane dan zina bane sai sai da ya taba wanda ba a tabawa shine annabi Muhammadu ka san shi in an taba ka san in an taba manzon Allah to Allah ne yake nuna an taba shi ba annabi ne yake nuna an taba shi ba don ya wuce nuna da ya taba annabi Allah sai kawo waɗannan ayoyi da muke karanta cikin suratul nun wala tudikul lahallafin مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير مهتد أسيب أتل بعد ذلك wane ne ba da wannan full address din Allah ba ka da magana dan shege ne a lokacin sai ce duk abin da Allah ya faɗa ya yarda halinsa ne amma maganar dan zina ne yana da tambaya aka yi sa'a ko uwarsa tana raye ya je ya zare mata takobi ya ce to Allah ya ce ban da uba ki gaya mun gaskiya ko in kashe ki ai daga wannan kalmar ya nuna dan shege ne wa zai je zai kashe uwarsa ba dan shege ba sai ta ce karka ja da Allah ubanka baya aihuwa na ga yana da dukiya idan nayi garaje ya mutu bai haihu da ni ba dukiyar za ta bar wajena na je nayi lalata da wani aka aife ka mugira ba ubanka bane dan shege ne ba shine ubangiji yake zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yadmu ana me Allah yake kalla saboda ayatina anida saboda ya taba manzan Allah Dala ba dai shege bane to wannan abun Dala bai taba mutuncin annabi ba yanzu wannan dan ya taba mutuncin annabi abun mamaki ne ba abun mamaki bane bayan wannan na ji ana ta magana na iso na samu shehu nasir yana magana ran da suka zo suka fara wannan kawo masa ɗaukin sai na ganshi da face mask na ce a'a corona ne ya dawo a tabbatar lau ba ganshi da face mask ba ka duba irin wannan zafi da ake yi eh o hanyar disko ni na yi mamaki a karmakalla na ce wannan zafi da ake ba huturu ake yi ba ba mu da yake ba balle ce eh siyamar yawa sannan corona kuma ta wuce kuma tun da nake ramadan ta kama har lokacin da ya shaki yanci ban ga face mask ba wayaran da aka kawo bar dauki sai ga shi da face mask nace to me ya faru ne aka magana ya kamata tambaye shi face mask din menene hanyar yau sai ne mu gudu ko eh gaskiya ne to saboda haka in Allah ya yarda yanzu ya fara gani kuma ya haɗu da abin da ba zai iya ba ni abin da nake so na ƙarshe da zan yi magana a kansa da ake ce bar dokta jaki raina yana ɓaci an san dalili walla an cutar da jaki an cutar da jaki kuma ina da dalili ai ai jaki dabba ne mai mutunci bari ka ji abinda qur'ani ya faɗa kan jaki bari kuma ka ji jakin manzon Allah abinda qur'ani ya gaya mana wal khayla wal bigala wal me sai yake me litarkabuha Allah ya ce ya bar mana jaki dan mu yi azo ku kira shaki majiyin annabi jaki Dokta Alade ne. Ya kamata a mutunta jaki Allah ya mutunta shi. Banda maganar Dokta Jaki kam. Ni tarka buha? To.
inna amsar al-aswad La sautul hamir.
to a sashi a To a kai shi can. Dokta Himaru. Amma inna amsar al-aswad la sautul hamir. Kuma ai a cikin dabbobin da annabi yake hawa kamar da shehu ya gaya mana radiyallahu ta'ala anhu ويركب أحيانا جوادا ومرة شمارا جاكي فأن النبي نهوى كان جاكي من سنة عفور أم المؤمنين عائشة الله قارا متى إدى cikin mujizozin da suke bayarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jakin sai ta tsalle yana damu mu amma da zaran annabi ya dawo jakin sai ya tsu ya koma gefe ya zauna yanda ka san baya gidan saboda girmama manzan Allah wannan jakin bai fi wannan dokta jakin ba eh bai fi jakin nan ba sabai ba wannan jakin suke to saboda haka wannan ya jawo kansa damuwa daga ƙarshe a cikin waɗanda suka cika wasu sabon yankan da ke ai da na suna ce masa sabon yankan takarda ka san takarda babu ita da yawa rake akwai da yawa mai gemu a wuya a magogoro wai na ji yana cewa nan ma daga nan sun zama mushirkai wai cikin bayanan da yake cewa wai sun ɗauka malam bai da gata o ashe su ne gatarsa ba Allah ba ita ce tambayar shi ya faɗa wai sun ɗauka malam bai da gata o ashe su ne gatansa ba Allah ba wanda ya yadda ba Allah ne gatansa ba mai sunansa ka gani ko sana budi kenan suna warware kansu da kansu ai Allah ka yake abunsa ta kallamtu uraf kai magana a gane ka to saboda haka sun ta kawo mar dauki sun ta kawo mar dauki sun ta kawo mar dauki amma ba za su iya ba sun tare aboci za su koma ko za su zauna ina za su koma sun koma ko bayan sun gama fada da shi ba wanda bai zage su ba babu wanda bai zage shi sun yi zage zage amma yanzu da yake sun haɗu akan kiyayyar annabi sun dawo za su haɗu to su zo su gwada wallahi shayi kawai ya ishe su kuma ni abun da yasa ni abun da yasa na taso na zo wallahi shauki da ƙaunar su ce ta kawo ni ni ba gashi nan Sheikh Nasir Ado Allah ƙara mar lafiya shi na kira na ce masa to zan bar tafsirin nan yau zan zo ni in yi musharaka da ku ba wanda gashi na har ma da na to wannan ta kiran waya bai dauka ba nace to ko ba sa so su ga bako ne dan kar wadansu su ce an kawo gudunmawa mun kawo gudunmawa mu wallahi mu sani shayi kawai ya ishe su a bar waɗannan saboda haka mu soyayya ce ta kawo mu kuma wallahi tallahi ko mukabarar zai mun tabbata ba sa bukatar dauki to wanda yake da annabi Muhammadu daukin me zai nema ai kai ai da daukin ka kake tafiya baka ne ba dama kana da kayanka saboda haka Allah ya kara musu lafiya daga ƙarshe abun da zan kara jawo hankali yan uwan mu wajen soyayyar mu ga annabi Muhammadu yanzu dai kamar da shi ya faɗa ɗazu an yi walƙiya an gane duhu ko to kowanne an gane suwa ya masoya annabi yanzu ya faɗa ya ce ka duba fuskokinmu cikin ni'ima cikin annashuwa cikin fari muna jin daɗi wallahi in ka kalli wa'azuzzukan da suka yi a baya da ka ga fuskokinsu kai kanka ka san fuskokin suna ciki da bakin ciki suna ta faɗa kuma suna bakin ciki mu kuma muna ta faɗan annabi muna jin daɗi to muna gaya musu ba za su iya da manzan Allah ba wanda suka yi a baya ma sun gwada ba su kai labari ba shi manzo Allah manzo Allah matsayinsa a wurin Allah in an taba shi kai ba wai an taba shi ba shi annabi matsayinsa tambaya sahabbai in sun bar na karuwa annabi baya bada amsa tambayan karuwa annabi ya girmi bada amsa duk inda aka tambaye manzo Allah ya tsalo naka guda goma sha biyu a Qur'ani babu inda aka tambayi annabi annabi ya amsa saboda matsayinsa ya wuce amsa Allah ne mai amsawa yas'alunaka anil ahilla sai me kul menene ma'anan gul gaya musu wane ne yake cewa faɗa din Allah ne ya tsaro na kanin lahila wannan sabai da suke tambaya tambaya ce ta karuwa amma da aka tambayi manzo Allah sai Allah ya ce to ga abin da zaka ce yas'alunaka ma za yunfiqun qul gaya musu ya rasulullah yas'alunaka 'anil mahidi qul gaya musu ya rasulullah yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillah tambaya ma yana tambayi mai gidan baya amsawa balle a taba shi ai in kana so ka gane ba a taba ba a taba Allah a share taba manzon Allah manzon Allah yana taba shi ko ya yace Allah baya yacewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul lokacin da zai mutu ya turo sako guda biyu wajen manzon Allah yace yana neman arziki biyu a wajen annabi arziki na farko yana neman annabi ya bashi mayafinsa idan ya mutu a lulluɓa mar na biyu idan ya mutu annabi ya zai mar sallah manzo Allah ya ce duka zan yi kasan nabiyur rahmati suna kore annabi annabi yana cewa ku matso dai manzo Allah ya dau riga sabuwa sai ya aika mai sai ya ce aje a ga manzo Allah yana neman alfarma a bashi rigar da annabi ya sa a jikinsa wacce ta gogi jikinsa anan ma munafukai da yawa suka tuba suka ce a ce yanzu rigar annabi ma ta kai ka nemi albarkar ta balle annabi ka samu fada da annabi suka tuba annabi saboda nabi rahmatu ne ya dauki riga ya bayar aka kai masa sabai suka ce ya rasulullah munafiki za ba wa riga annabi ya ce ko na bashi ba za ta masa amfani ba da ya mutu annabi ya je mara sallah da Allah tunda annabi ya mara sallah bai nuna ya yafe ba Allah ce in ka yafe ma tunda an taba ka ni wallahi ban yafe ba da aka gama sallah sai ga sako wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kai wala taqum ala qabrihi innahum me kafaru billahi wa wa wa rasuli wa matu annabi ya yafe Allah ce tunda ka yafe ni kai aka taba wallahi ban yafe ba ya mutu kafiri kuma annabi ya mar sallah saboda ba a taba shi Allah ya bari to annabin da ko taba shi akai Allah baya bari ramawa Allah ne yake rama mar annabin da ko me aka mar Allah ne yake rama mar wani shaki yana nan a makale wanda da ka ganshi kaga simar ɗan iska agarba gallahu shi gemun da ake yi na shakiyancin ma Allah ya hana fuska ta gemu gemun shakiyancin ma Allah ya hana shi fuska baka kirin kullum idan ka ga rigarsa kamar yadda ka san dan gudun hijira ai da ka ga shi ka san yayi fada da Allah kuma shi da bakin ciki sai ya haɗu da Allah ranar lahira kuma addu'ar da muke Allah muna tawassuli da annabi Allah dan kishin da kake yi wa annabi Allah ko ko zai yi Allah karka ba shi amfanin annabi wanda suka goyi bayansa Allah karka ba su amfanin annabi mu mun sani annabi shi ya mana amfani shi yake mana shi zai mana gode annabi ya cika mana mana don albarkar manzan Allah saboda haka Allah ƙara soyayyar manzan Allah daga ƙarshe ce ya yi magana annabi yana ba da aljanna kafin in kai magana aljanna annabi yana ba da aljanna sai su ma ba ga irin magana yan ɗariƙan ba ba magana yan ɗariƙa ba ne magana masoya annabi annabi yana ba da aljanna kuma ya bari yanzu ya faɗa mana bari ma ka ji wata bada aljanna ta karshe da zan rufe lokacin da manzo Allah ya zo yana magana yace uridat alayya al-umamu annabi yace an nuna mun tashin al-qiyama ka san an gama al-qiyama da ba ai a wajen Allah babu mustaqbal a a shi ai Allah komin samadi ne to al-qiyama ka san me dama za je yi ne a nuna ma wai manzon Allah a sai kowa ya kasa bane sannan za a je gaban manzon Allah to wai a nan duniya in kai munkirin annabi ne lahiran ba kai inkari mu gani ai ai lahira yaqini ne kafirai sun ga wuta ba haka suke cewa ba suna cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna me inna muqinun abai ba muqin yau yaqini muke da shi to yau yaqini suke da shi to yan je lahira sai an gama ribibin kiyama kaf an rasa mafuta a je wajen annabi adam annabi adam ya ce ba zan iya ba kuna kan man yace ba zan iya ba da wasai ke ne ka san ba wasa shirin alkiyama kuma bari ka ji wani abu in an je sai ka ji ya ce nafsi nafsi wallahi ko nafsi wa hawa uba ya cewa a ta kansa ai yake yi yace yau bai shirin maru yace nafsi nafsi ni kai na ta kai na nake yi ni kada yin na fita hawa uba ta da bi tai a bar wajensa a waje wajen annabi nuhu a bar wajensa a je wajen annabi ibrahim a bar wajensa a je wajen annabi musa a bar wajensa a je wajen annabi isa daga karshe ina za je to don a nuna ma kowa ya kasa sai manzan Allah to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace an nuna mu an yi tashin alkiyama sai yace naga wani annabi wan nabiyyu walaysa walaysa ma'ahu ahad naga wani annabi ya zo wuce shi kadai ne yayi da'awar yayi da'awar ya hadu da irin su idi dutsen shi sun ki su yi imani ya tafi wani kuma ko za a sa mai bindiga ya ce ba zai yi imani annabi zai taimake shi ba la ilaha illa Allah adam ba zai taimake shi bane yayi ba zai taimake shi ba shi yasa ya fadi to da manzo Allah yace na gani wasu wasu wani annabi ya zo wa nabi wa ma'ahu radu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulani yace sai naga izrifi ali sawadun azim sai naga wata dandazo mai duhu fazanantu annahum ummati sai ne da to al'umma ta ce sai jibril yake cewa haza musa wa qawmu a wannan ne musa ne da mutanensa annabi yake can sai naga wata dandazo wanda ta ninka ta baya sai jibril ya mun albishi yace wa haza ummatuka yace to ga al'ummanka yace bar kuma ma albishir albishir minhum sab'una alfan a cikin su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bila hisabi za su shiga aljanna abinda ake cewa direct entry ana yin wannan sayyidina abubakar yana kusa sayyidina abubakar sayyidina abubakar yana kusa sai kasan sayyidina abubakar da sanin halar sai ya ce wa manzon Allah zidina ya rasulullah ba wai ne Allah ya kara mana ba kara mana ya manzon Allah zidina ya zidina ya rasulullah sai manzon Allah ce fastazattu rabbi sai rana ji kari wurin Allah fazada li ma kulli alfin sab'ina alfan sai Allah ya mun ƙari duk dubu dubu saba'in duk dubu dubu saba'in sai dina abubakar ka san dama arhamu ummati bi ummati abubakar ya ji kowa tausayi sai ya sake cewa manzo Allah zidna ya rasulullah manzo Allah sai sai ke cewa fastazattu rabbi sai na nemi ƙari wajen Allah to da Allah ya tashi mun ƙari sai yake cewa fahassali salasa hasayati sai Allah mun kamfata uku kamfatan Allah kamfata fa irin na Allah na ma inda kuma yan fado ma inda layi irin sa Allah ya kamfato uku sai yana bakar sai zaki cewa zidina to Umar yana kusa kasan Umar kuma dama positive ne da negative eh zafi ne da sanyi sai dina Umar sai ya ce Abubakar ya isa in fada Allah ya so da ba da wuta e ka to ai yana gudun kara ji a ibo kara da karma irin waɗannan shashashu ai kishi ai kishi manzon Allah ne sai manzon Allah yake sadaka Umar sadaka Umar sadaka Umar Umar yayi gaskiya Umar yayi gaskiya Umar yayi gaskiya take bayan sahabbai sun tattauna su waye ne mutum dubu saba'in din farkon nan kowa ya ta kawowa daga ƙarshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce naji kuna tattaunawa amma ga waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi dubu saba'in din farko ya kawo misalin su masu tawakkali ne da Allah waɗanda ba sa la yarquna wa la yastaquna wa la yatasha'amuna wa ala rabbihim yatawakkalun da ya gama wannan take ukasha sai ya tashi sai ce fatullaha an yaj'alani minhu ya rasulullah ina so ka roƙa fatullaha roƙa mun Allah an yaj'alani minhu ya sani a cikin su can sayyidina Abubakar cewa ya kawai zidina annabi tsaro shi kuma ukasha da yake bai san halar kamar Abubakar ba sai yake roƙa mun Allah can da sayyidina abubakar ya ce zidina sai ya ce fasta zatto sai na nemi ƙari wurin Allah nan o kashi sai ce roƙa mun Allah kaki annabi ya ce wa anta minhum na saka a cikin shi ba yake a roƙa bar Allah ba sai ya ce na saka a ciki can kuma da yake ƙaro ƙaro sai ce na roƙi Allah dan ya nuna ma ko ina zai iya shiga manzon Allah annabin da muke da shi irin wannan annabin da duk annabawa idan ka ji annabi a ƙwar'ani wa zai amsa annabawa nawa ne dubu ɗari da shirin da hudu ko amma wani annabi ne zaka ji ya yi annabi ya amsa babu shi sai annabi muhammadu sauran annabawa ne amma an ce ya yi annabi duk annabawa ba wanda zai amsa dan ba da shi ake ba shi ma ya san ba da shi ake ba ya yi annabi annabi muhammadu ne in ka ji ya yi rasulu annabi muhammadu ne in ka ji abdu annabi muhammadu ne shedan ma fa abdu ne amma a qur'ani inda an ce abdu an yi shiru to da manzon Allah ake in kuma Allah ya yi maganan abdu ba annabi ba sai ya kira sura amma da kaji wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina annabi muhammadu ne subhanallazi asra bi abdihi annabi muhammadu ne wa fawa ila abdihi annabi muhammadu ne wa inna wala ma qama abdullahi annabi muhammadu ne to in alhamdulillah allazi anzala ala to in ba shi bane sai ka ji ya ce ka ha ya ain sa dhikru rahmat rabbika abdahu saboda ba wancan bane wazkur abdana ayyuba wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa to Allah taimake mu ai hakuri na rike mana lokaci Allah kara mana sabon zan Allah Allah bar mu da annabi Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa ولا دي لا سنادك من سيئة لا دي أعين العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر
alhamdulillah wato uwa ku gode wa Allah ku daɗa gode wa Allah mu gode wa Allah mu daɗa gode wa Allah wallahi Allah bai mara kyautar da ta kai manzon Allah ba ballanta na ya mara kyautar da ta fi manzon Allah a wani abu da ya faɗa wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka a cikin alqur'ani zaka ji ana wa yas'alunaka wa ko yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka yace duk gurin zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kul kul manzon Allah yace to abun mamaki kun san cewan da su suke jayayya cewan ba a tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane sai Allah ya ce wa yas'alunaka annabi suna tambayanka sun ce kuma ba a tambayan manzon Allah sai Allah ya ce wa yas'alunaka safanka suna tambayanka to bari bari bari ku ji mafi mafi girma wanda kuma Allah ya ce a tambayi annabin nan kuma Allah bai ce kul din ba kamar yadda malai ya faɗa kuma Allah abin da yake a tambayi manzo Allah ya fi da abin da kake ganin zaka iya tambaya a baka shine Allah yace in za ku tambayi annabi ku tambaye shi ni Allah yace in za ku tambayi annabi ku tambayi ku tambaye ni a gurin annabi wa idza sa'alaka ibadi anni sai bai ce fa qul inni qarib sai ce fa inni qarib kuma gashi wa idza sa'alaka din wa idza sa'alaka in bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni lallai ni Allah qaribun ina kusa da bayina tabaraka ta'ala to akwai abin da zaka tambayi annabi sama da Allah akwai abin da zaka tambayi annabi sama da Allah to ka tambayi annabi Allah sai dan wani kudin aljihu ne baka yi shirka ba sai dan kudin aljihu ne ka tambayi annabi a ce kai shirka mun tambayi annabi Allah ba mu yi shirka ba sai na ce annabi Ahmad a bali lafiya na yi shirka na tambayi annabi Allah ban yi shirka ba sai in na tambayi annabi wani baka ce na yi shirka ina kwakwalwanka yake to Allah ya saka wa shaida alkhairi wannan gwalagwalan jawabai da yayi wanda ku duba sayyidina Abubakar shi sai na bakar anan kun san me shi yake gwada mana jawabin da yi sai na bakar shi kawai yana cewa annabi a ƙara mana to da kai da sai na bakar waye ko na sanin Allah sai na bakar ya ga sanin Allah ko to sai na bakar bai ce annabi ce Allah ya ƙara mana ba annabi sai na bakar sai ya ce Allah ka ƙara mana inda sai na bakar yana da irin fikiran salafiyawa da ce no no no no annabi ba a tambayin shi ai baya bayarwa annabi a roki kai ba ma sai na roki annabi ba ai Allah nan yana kusa da ni ni ma na san shi Allah ƙara mana za a ƙara amma sai ya tafi gurin mai yin ƙarin kuma wallahi kun ga saba'in din nan da aka bayar dubu saba'in kan kowace dubu aka bada dubu saba'in na rantse da Allah duk wanda ya ce ba a roƙon annabi duk wanda ya ce annabi bai isa yi ba na rantse da Allah baya cikin su wannan haka yake kai tsaye Allah ya taimake mu shawa Ahmad nasu zai yi taliki sannan mu gabatar da shawa Ahmad.
taliki na ba zai zama mai yawa ba shafati duk jawabin da zai ya gama tarhibi za mu yi daga babban bakonmu shaggwani modibbo wanda ya taso tun daga nisan duniya ko ko ce kamar nijar najeriya ne tun da bauchi da gombe kamar mu dama iyayen gombe ne to ai ka san abin da ya sa wani duk jawabin da aka yi ai ka san wai muna yin wai tuwo na mai dani to kan tar mutu ya kara ma na biyu to alhamdulillah mun gode wa Allah da wannan alkhairi da ya jawo mana da shi gidanmu kuma gwani gaskiya ya yi wani abu na alkhairi wanda yadda kuka ga gwani ya zo wato baharin shehu tijjani kogi ne wanda har yanzu ba wanda ya san faɗinsa wallahi tallahi duk ɗaya idan aka ɗaga sai ya gagar duniya ko ba kai bane madadin manzan Allah wannan madadin da ba sa so ita ce take ta yawo kuma akwai dan wani abin da ya dan wannan to warbani kasancewar muna ta shirye-shirye na tsarin wato yadda za a yi a zo kasancewar malamai ba ba a samu an zo yau ba har zuwa kusan karfe tara sai tara da rabi muka fara sai da wasu abubuwa wanda muka dan jijji sun zazzo kuma alhamdulillah sai Allah ya sa ga hukuma sun zo suna tsaron mu to Allah ya saka mu hukuma da alkhairi sun zo su suna tsaron mu Allah ya saka musu alkhairi kuma dama abin da ake so kenan mun ji daɗi da ya zamto Bauchi hukuma suna kula da irin wayannan al'amuran wallahi kaga wannan ba mu yi wani abu na waye a ce gashi abin ayaba ba na wai mu kai mu ce a zo mana saka Allah ya kawo su su taya mu a yi addu'a ma shi kwamishina na a yi ‘yan sanda da shi kuma DPO na nan dutsen shi ko ya kawo mana masu tsaro Allah ya saka masa alkhairi su ma yanda suka so Allah ya sa aikin su aiki ne mai hadari shi yasa duk wanda yake aiki na tsaro yana daga cikin wanda kullum aka fi musu da'awa akan adalci kasancewar a gama lafiya to Allah ya sa su gama lafiya albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sa su zama shaida na abubuwan da suke ji duka yana faruwa yau din ma mun je wajen shi commissioner din to amma alhamdulillah dai tun daga shi yau mun samu wannan sun yi maganganu game da zaman lafiyan gari da abubuwan da ke faruwa ga Sheikh Ahmad Isa Jaza zai ci gaba da jawabi wani muna maka marhaba insha Allah masha Allah alhamdulillah ina a ai dama yanzu kamar yadda shehu burhani ya mana jiya ya daddatse mana lokutan mu a to shikenan insha Allah shi ba za a yi haka ban Allah yadda a masoya annabi ko ya guri kamar yadda yake sanarwa ne kafin na ba shi malamar Isa Jaja dala gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya Allah ya kai mu albarka annabi yanda kuka ji waɗannan gwalagwalan jawabai akan annabi kuma yanda ba kwa gajiya di yanda muka kira sai muka dandatsan mazoya annabi sun je sun cika gurin kafin a ce malamai sun zo to gobe ma wannan abin da muke yi na nuna wa makiya manzo Allah ya tsa a fiska cewa manzo Allah ya kai gobe muna gayyatan kowa kun san a ina ne a anguwan winci lungun masa babban masallacin mu lungu ne na zakirai na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gayyatan matasa gaba ɗaya da wanda suke bin ma social media da ko ina gobe kowa karfe takwas da rabi ta yi maka a cikin lungun masa wanda za mu je cikin masallacin mu lokacin an gama asham za mu dora majalisi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zungura goshin makiya annabi da kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya daga harin makauta Allah ya taimake mu insha Allah sho eh to ba komai sho mala Ahmad bismillah za mu yi magana insha Allah sho mala Ahmad bismillah minti na a karmakallahu mun baka mun ba wa shau mala minti dai dai dai dai har goma a saurara a saurara da
ba dai ya faɗa ba نعم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال المسلمين أقول يومنا رانا تأشرين وسط رمضان hijirar yan halitta annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu da wata shida da kwana goma sha takwas wanda ya dace rana ta goma sha ɗaya da watan hudu 2023 miladiya Allah ta lafiya mace mu jama'a abin da za mu faɗa duka dai maimaici ne kullum mu muna so abin da muke so a menene abin da ya jawo wannan magana dan da yawan mutane kullum sai an yi wannan tambaya ana buga waya daga jihohi daban-daban da ba a san me ke tafiya ba amma yanzu aka ce wai me ya faru ne to jama'a gaskiyar magana abin da ya faru wani tsinanne ne mara albarka shehu malam burhanuddin gidan kakansa kuma yana ga shi mara wai fati Allah ji kan mahaifinsa bai kai ma wata da rasuwa ba ko yanzu kaga yana da gidan mahaifinsa an san mahaifinsa Sheikh Ado kowa ya san shi ya san mahaifinsa Sheikh Malam Junaidu Allah ji kan mahaifinsa kowa ya san shi ya san mahaifinsa sai waye kuma Mal Shehu Hadi Allah ya sa babansa ya gama da duniya lafiya yanzu aka shi sarki ne na garinsu ni kuma ce da wata da wani abu cikin wata al-muharram 29 ga wata al-muharram 15 ga watan 5 ga watan 6 1996 na sha gama ran asabar da misalin karfe kuma alhamdulillah annoba ta amai da gudawa ran juma'a lafiyan salau bayan la'asiri kama jinya ta ƙarshe wallahi mu kai shi asibiti ranar asabar washi gari a hannuna yana la ilaha illallah ba sun ce kafirai ba wannan kafircin da ita ya cika kuma ya rasu kuma kashe turun Allah ta ya gafarta masa yanzu haka cikin gidansa nake ba gidana ba shi ya gina abinsa na gaje shi yanzu haka ma'aikata tana ciki to kaga shi wannan mutumi ka je goran inda ka je da ta maka ga dangin uwa kan to ai an karo ma suna da uwa a abin da muke so shine jama'a duniya ku ji tunda ana gani wani ɗan iska ne tsinanne la'ananne wanda ya ce yanzu yana kan bakansa shi ma Allah yana kan baka mu ma muna kan baka so mai mutane kowa ya gine ya fada baya neman taimakon inyasi ya kawo kama ya ce mushe gaskiya ne haƙuri ai Allah ma kai hikayen maganganu don Allah bai so ya ce baya neman taimakon tijjani ya ce mushe baya neman taimakon abdulkadiri mushi wai na ba jikokin manzan Allah ne kuma waliye ne kuma ya tabbata wai dan dai kawai jara da iskancin nasa kuma ya ce baya neman taimakon dan fodiye sai ya shuru sai ga cewar ai akwai wanda suka fi wanda ya fi su ne gidansu kenan ko babban musulun sai ce ba kai ko annabi ma kaga siyakin maganan adafi yayi akan su ba sa bukatan taimakon sa yace ba iya dogon jawabi ba ni gaskiyar magana jama'a wallahi summa billahi summa tallahi duk abin da zai kawo na tauhidi na sha maimaitawa a tauhidinsa bai kai abdullahi dan ubayyu dan salulu kullum muna maimaitawa jiya na faɗa yau ma zan nanata ba za ka samu hadisi mawdu' wa munkar ko matruk wanda za ka ce an rawaito cewa abdullahi ibn ubayyu ibn salul cewa gashi nan yayi kafirci ba ko ya yi shirka ko zina ko caca ko shan giya ko kisa duk wani halaye masu muni da ke kai mutum wuta ba za ka samu ba babban abin da ya kai wutan jahannama raina annabi muhammadu kuma alfawar da ya amfani da su da zai yi akan wani annabi ne ba zai je wutan jahannama ba kullum abin da muke faɗa